أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan dama kamar yadda aka gani bayan da aka saba bane a yau rana ce ta karatun sahihul bukhari da ashifa kamar da aka saba amma saboda wani dalili mu yi amfani da wannan dama domin isar da wani sako wanda yanzu ne Allah tabaraka ta'ala ya da isar da shi wannan a sako shine wata matsala wadda ta taso wata irin ta ne ta sha tasowa ana kuma ba da amsa gwargwado amma da ma can Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ma tubulil ayatu wan nuzuru an qawmi la yu'minu ayoyi da gargadi baya amfani waɗanda Allah bai sa musu imani ba wace matsala ce yake ce matsalar ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mafarki ko ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bayyane ma'ana a fili dalilin zai sa wannan zama kamar yadda aka sani kamar makonni za su kai kamar uku haka da suka gabata an ce za a gabatar da maudu'i na abin da ya shafi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a wa'adin mako mako wanda dalilin shi ma wannan ma'aikatar da murar addini ta ba wani malami dama ya yi magana akan hukuncin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cewa ma'aikatar lamurra addini ta ba da dama ga wani malami akan irin wannan matsala wadda take mai tauri kuma matsala ce wadda take mai kulliya kuma matsala ce mai bukatar nika farko dai sun yi kuskure na wane ne ya dace a ba wannan maudu a tattauna a kai shi yana da kafa'a isuwa na yin gabatar da irin wannan maudu'i mai zurfi yana da kafa'a isuwa ke nan ɗai ke sannan za a samu adala ta ilimi a cikin gabatar da wannan biyu ke nan waɗannan abubuwa su ne suka sa wanda ya gabatar ya yi son rai ya yi abubuwan da ya yi waɗanda babu adalci babu abin a ciki to a gurguje dai mun tattauna da su shugabannin lamurran a ma'aikatar lamurran addini da muka tattauna da su muka nuna musu kuskuren su can inda aka fito duk wani mawdu'in da zai zama mai tarnaki wani na iya amfani da shi don ya ci zarafin wata ɗabi'a ko wata ƙungiya ko wani ɓangare ba a ba da wannan mutu ya ce ne tattauna shi wannan inda aka fito kenan na ce musu amma kun buɗe wata ƙofar da ba ku ya rufe ta tabbas ƙofar da kuka buɗe ba ku ya rufe ta domin in kuka ce ku yi haka to su ma wancan bangaren za ku ba su dama su faɗi fahimtar su da abin da suka sani abin da Allah sanar da su akan wannan matsala ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam in ya so sai mutane su zama alƙali su sun faɗi matsayarsu a kan hukuncin ganin annabi sallallahu mu ma ɓangaren mu sai mu faɗi matsayinmu da fahimtar mu a addini alkur'ani kuma da sunna in ya so masu sauran su da alƙali ma'aikatar da addini suka ce sun yadda da haka nan sun gamsu za a yi kuma suka sa rana sai da abin ya yi dab sai suka ga abin da su gare su bai yiwa gare su bai yiwa suka ce ko kaɗan gaskiya suka yi ta kauce-kaucen yadda za a canza mazuɗi yadda za a yi gara yadda za a yi gara da ƙarshe da suka ce don Allah mazuɗi na a aji shi da ana magana canza mai suna amma daga baya suka ce a dai a dai aji shi don Allah wani lokaci za su ba da dama in gabatar da shi na ce a a har abada ba za ku ba da dama ba inda ku ne na san haka tun da ne kuka yadda haka ta ce to amma kuskuren ku na farko dan me kuka ba wani dama ya tattauna kan mawdu'i in dai kun yadda da abin da ya faɗa gaskiya ne dan me ba za ku ba da dama ba wasu su ma su faɗi abin da fahimtar su to da ƙarshe dai na ce musu to in dai za ku canza wani maudu'i ba wannan da kai ittifaki da ku ba to ba zan yi ba a cikin dare ranar alhamis na ce musu ba zan yi ba in dai kun canza maudu'i domin a cikin dare suke bugo min na ce ko alama in dai ba wani maudu'i da muka ittifaki da ku ba da ku muka ittifaki kuka tabbatar da haka kuma daga baya ku zo ka canza to ba za a yi ba to wanda aka ce wannan maudu'i shine insha Allah za mu tattauna shi bisa ga adala ta ilimi bisa ga insani adalci na tsakaninmu da Allah abinda muka fahimta kenan kuma tsakaninmu da Allah abinda muka san malamai sun fahimta kenan wannan mazu insha Allah abinda za mu tattauna kenan insha Allah mawdu'in yana da bangare guda uku na farko dai bangaren farko ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki bangare na biyu ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a fili bangare na uku hadari da girman kirkira ƙaryan mutum ya ce ya mafarkin ganin annabi ko ya ga annabi fili kaga wannan bangare uku kenan saboda kowa ya san halin da yake ciki mai musa abinda manzo Allah ya tabbatar to san hadarin da yake ciki mai musu abin da maza Allah ya tabbatar ya san abin da ke ciki haka ma wanda ya kirkira wa annabi ƙarya ce ya ga annabi a mafarki sallallahu alaihi wasallam ko ya gan shi a fili akan bai gan shi ba to san ya jefa kanshi cikin mugu mugun hadari akan wannan ne muka ce za a gabatar domin ya zamo an samu adala a kowane bangare to don haka insha Allah wannan muhabara za ta zama bangare uku ɗin nan muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara yawanci wasu suna musu abin da ba su sani ba ne kuma shi musu mutum ya yi tasarru'i garaje ka yi musu abin da baka sani ba wala ala ce da kafin da haka duk musulmi ya guji da zaran bai gane ba sai ya ci abun bayyana daga dabaran mai gane bai ce ƙarya ce wanda Allah ce da kafirai haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su yace wa kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان نتيجة الظالمين Allah tabaraka wa ta'ala sun kare ta abinda ba su kewaye da ilimin abin ba ba su san ana ganin annabi ilimi bai ishe su ba na ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun yi tasarru'i da garajen musun ba a ganin mu nan sallallahu alaihi wasallam wanda kaga da shirka bai wa kazzabu bima lam yufidu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wil kadhalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana ibadu zalimin haka ma kafirai al'ada su ce القرآن كرم كمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك كثير كافر أبن سكي شيوا سيكو تيمو ما إيماني إن دي مسلم شي غسيان إن دي شيوا ولا أبو الله يكون من الله لشي أي ما أريد ba wanda zai cire su ba wanda zai riga su sai Allah ta'ala ce idan lam yahtadu bihi al'adar su da zarar su gane da su hada ifkun kadim haka wanda ya gano ba a ilimi bai gane ilimi shi bai riska ba bai kai ga ya fahimci wannan ba sai ci haɓar kun kabi wannan ita ce sifar da ta dabaibai masu musun ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sun dabaibai kansu da sifa ce ta kafirai wa in lam yahtadu bihi fa sayqulun hadha al-kabi har ma za ka ji wasu suna cewa a mafarki ba wani abu bane za mu fara da ganin annabi a mafarki to kafin ma a shiga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mafarki mafarki a musulunci domin wasu sun rina mafarki sun dauki mafarki ba komai bane mafarki wani abu ne ma ba ko ba komai bane addinin wasu mutane ne wai addinin su tun na mafarki ne ma'ana ɗariƙun sufaye duk addinin su na mafarki ne to yana da kyau mutum ya yi matsayin mafarki a musulunci farko dai abin da ake so a kan matsayin shi a musulunci to alkurani ake kuma ake kuma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka shiga cikin alkurani yana karanta mana mafarki a musulunci ya kasa mafarki kashi kashi mafarkin annabawa don su ne sabon farko a girma da daraja kaga mafarkin annaba shi ne mafarki na farko lambawa sannan na mafarkin auliya waliyai kai har mafarkin kafirai ma alqur'ani ya karanta ma za ka zama fara da mafarkin annabawa na farko a sabon farko shine mafarkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shine shugaban annabawa gaba ki Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarkin a cikin alqur'ani yana cewa bismillahir rahmanir rahim laqad sabaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم الله تبارك وتعالى yace hakika Allah ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin da yayi mafarkin nan da manzo Allah yayi to bari mu koma a malamai sunna malaman hadisi su fassara mana wannan aya domin ko fassara sai mun koma gare su sun fassara mana aya din muke tishari da ita me malaman sunna ku fassara wannan aya a wajen fil ya kawo riwaya yace da Abdul Humaydi Abdul Abdul Humaydi da riwaya Imam Tabari shine shaykh mufassirin takan Abu Nuji takan Mujahid a cikin tafsirin wannan aya abinda suke cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Hudaybiyya ya yi mafarkin ya shiga Makka shi da sahabbansa suna masu yin aski to sai da lokacin da shi karshen shiga yayi ma'ana ba a samu shiga ba sai maza Allah ya soke halayyarsa a nan hudaybiya sai sa ba annabi sallallahu alaihi suka ce ayyuka ku ya ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina kuma matsayin mafarkin ka da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana da sai wannan ayat sauka talaka sallallahu rasuluhu ru'ya bil haq faj'al min duni zalika fatan qariba Allah tabaraka wa ta'ala ce kafin ma Allah ya gargaza wannan mafarkin to akwai ma wani buɗi kan haka fatan qariba buɗi na kusa Allah ta baraka kusa ya sanya shi sai ya ce fatan ɗari bayan nan ya ce lokacin dawo su daga makka ba a shiga wajen sai aka haɗu da ma'ana da suka dawo daga makka sai aka zo gudu sai aka zo khaibar aka ci khaibar to wannan cin khaibaran ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa faj'ala min duni zalika fatan qariba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya fatan qariba wato buɗi na kusa bayan haka ya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ta zagayo ya dawo ya yi umra to dawa da ya yi umra to ita ce da ƙadar sadaka Allah wa Rasulullah ya Allah ya gaskata mafarkin nan dai da manzon Allah ya gaskiya mafarkin nan da manzon Allah ya tabbata da shekara ta zagayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai ga hijira kenan domin Hudaybiya ayi shekara ta shida a hijira haka badurkin da ya kawo a cikin da kare mun bude da babban mafarki shine mafarkin sayyidina rasulullahi sannan suratu yusuf in ka shiga ita mafarkin da ta kunsa bai da iyaka don a gano ba addinin wasu mutane ba ne mafarki a addinin musulunci addinin annabawa ne addinin bayan allah ne kuma dukkan wasan annabawa sun girma mafarki kuma Allah ya girmama su da ba su mafarki wasu mu'jizozin ma cikin mafarki aka ba su suratu yusuf alaihi salam abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke karanta mana id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ishwatika sayakidu laka kaydan inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله تبارك وتعالى ذكر كما مبارك النبي يوسف annabi yusuf bai mafarki don a san mafarki muhimmanci gare shi alqur'ani ke zano mafarki kuma na annabawa yace ya gan shi wato ya ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata suna musu sujjada yana faɗa musu mahaifin shi kaga tashin farko ya ya ya ɗauki abin da girma sai kai magana wajen wa wajen mahaifinsa annabin Allah shi ma annabin Allah ya yi cewa kai da Allah ya ji mutum wannan magana ya fi haka a shi ma sai ɗauki magana da girma da muhimmanci domin muhimmancin mafarki sai ce to la taqasus ru'yaka ala ibadika kada ka yadda ka kissanta ba da labarin wannan mafarki naka ga ƴan uwanka sai ki duka ka da za su yi maka magance shi dan bai tsannin kiyaya ne sai ya ci gaba da fara fassara mashi kaga magana mai tushe ce magana mai muhimmanci sai ce wa kadhalika yashtabika rabbuka haka Allah ke zaben ka wannan siginan ne Allah ya fara baka na ya zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-hadith kuma zai sanar da kai fasarar mafarki ya san da kai fasarar mafarki kaga annabi yaqubu ke karanta wa annabi yusufu wato girma da darajar da ubangi tabaraka wa ta'ala ya masa daga ciki akwai fasarar mafarki sanin fasarar mafarki har ya kai karshe wani tun mai fata wa ya kuwa ala aliya ko ka ba kan ma ala ko da mun tsaf ta zuwa karshe to can in muka shiga cikin suratul yusuf ga dangane annabi yusuf duk abin da ya gubar ma an haɗu da ita har gidan yari an zanna har ya zo ya zama karaki an zo masa da iyayensa iyayen nashi da aka zo da su warfa a bawai da albashi nan ko sannan fakharru lahu sujjada sai suka faɗi suka gaida shi ko suka duka suka gaida shi irin gaisuwar sarakuna to menene annabi yusuf ya ce sai ya ce ya abati هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نظر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Allah tabaraka wa ta'ala ke kisunta mana ga abinda annabi Yusuf na ce mun mahaifinsa kaga ta Allah ruya duka shi annabi Yaqub ya san haka yace a baba ashe fasaran mafarkin nan nawa da zai shekaru masu yawa ashe shi ne haka ga mahaifin da mahaifiyar sun duka suna gaida shi washin kuwar kamar kenan sannan a hada ashara kaukabar yan uwansa su goma sha ɗaya ɗin nan duk sun duka sun gaida shi to shi ne Allah ya nuna mashi inni ra'aytu ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal qamara ra'aytu li sajidin to shi ne ce ashe shi ne fasaran mafarkin da nayi baba ashe shi ne fasaran mafarkin da nayi gashi Allah ya san ya ya zama gaskiya ya tabbata yayi ta fadin yayi ta fadin gashi abinda Allah subhanahu wataala ya masa to abinda zan rufe shi na karshe a kissa Annabi Yusuf Annabi Yusuf ya zanna da iyayensa a Misra an kare sauran rayuwa sauran kwana arba'in Annabi Yusuf ya rasu sauran kwana arba'in Annabi Yusuf ya rasu to jawabin da yake yi na karshe wata kamar a cikin irin speech ɗin shi na karshe to godiyar da yake ma Allah ya rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fa'ir as-samawati wal ard anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wannan addu'a da Annabi Yusuf ke sauran kwana 40 ya fati amma abin da yake karantawa har yanzu ne yana da yana godi ma Allah Allah ka girmama ni ka sanar da ni fasarar mafarki ba ka daga cikin mujizar annabi yusuf akwai sanin fasarar mafarki a gurguje mafarki annabi ibrahim alaihi salam annabi rabbin a san mafarki ba aure na ba ba addinin wasu mutane bane kamar yadda wasu ke rena a addinin musulunci addinin annabawa ne mafarki kuma girmama shi da musamman matsayin shi da kuma samun asararu daga ubangiji ta mafarki wannan sunna ce ta annaba sunna ce ta Allah ga annabawa annabi ibrahim alaihi salam allah tabaraka ta'ala karanta mana mafarkin sa shi kuma falamma balaga ma abu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur ma za tara qala ya abati al ma tumar satajiduni insha allah min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala ce lokacin annabi Isma'il ya isa ai aiki da wainiya ai sai da komo da shi da mahaifinsa a ce je kai kaza zo mu yi kaza je kai kaza zo mu yi kaza ya isa haka to sai annabi Ibrahim ya ce ya dana na gani cikin mafarki ina yanka na gani cikin mafarki don Allah ya annabi Ibrahim bai bai muhimmanta mafarki ba ko ko gawa zai ko fitar da ita bai amma kaga shi ya da abin da ya gani kuma ya kira ɗan yana shawarta shi ya ce kwanzur ma za ta ra to me shawara yanzu me ra'ayinka ni da na gina yanka a cikin mafarki to bari mu ji shi ɗan ya turje ya ce haɓa ba ba kawai daga kayan kana yanka a cikin mafarki sai ka ce za ka je wata haɓa ba ba lafiya ko an shiga wani hali ne amma bai faɗi haka ba ya tabbatar da yana kan addinin mahaifinsa addinin mahaifinsa na girmama mafarki na gaskata mafarki sai ce ya abadi almasumar ya baba aikata abin da aka umarce ka shi bai ga bai ci abin da ka gani ba shi ba bai ga umarce shi shi azumi bani ja na gani anni ara sai ba zan yi ba na ga ina da kanka bai ci an umarce ni ne ka ba amma gar har ya gaskata cewa umarni ne shi kan annabi Isma'il sai ce if an ma tumar aikata abin da aka umarce ka فتجدون إن شاء الله من الصابرين إذا ما مهدير تأمل إسماعيل بتترجي بقى استهابة إن ألا يأتي كيان كاشي وأن المنسلم ضام لله to an yi shawara an kai ƙarshe da ɗan da uban annabi ibrahim ba wanda yake so kamar annabi isma'il to saboda wata jarrabawa wata ba lokacin ta bane to jarrabawa da ce allah tabaraka wa ta'ala ya annabi ibrahim to lokacin da duk sun miƙa wuya sun sallama ma Allah shi ya yanka ɗan da ya taso shi kuma a yanka shi ya kwantar da shi sai Allah ta baraka wata ala ya yi ma'anar Ibrahim jinjina ka ci jarraba ka ci jarraba ba ka ce karya ba ce mafarki abin banza ne ba wana da na Allah Ibrahim qad saddaqata ru'ya ashe gaggata ru'ya suna ce da annabawa gaggata ru'ya addinin musulunci ne gaggata ru'ya addinin annabawa ne قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين الله تبارك وتعالى يشي haka muke saka da masu kyautatawa to kaga wannan mafarki annabi Ibrahim kenan a gurguje ba mafarkin annabi Ibrahim ba kaga wannan za a cikin mafarkin annabawa ne da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Yusuf da na annabi Ibrahim din annabawa ne to mafarkin kafiri ma alqur'ani bai wakilta da shi ba kafiri Allah bai wakilta da mafarkin kafiri ba ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani domin sarkin da na misra wanda alkur'ani ke karanta mana wa qala lahu inni ara fil manami an inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u dafin wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuha almalawtuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya tabrun naga wata shanu masu kiba ramammu suna cin su na ga zangarku bakwai kwarra masu kyau sannan busassu suna cin su ya ku jama'a ku bani ku bani ma'ana fasar wannan mafarki ya ka koyi da annabi yusuf yusuf a yura sai ji iftina fi sabbi baqarat iftilaj hayya zuwa kashi ka ba mu fasar wannan annabi yusuf ya ba da fasara saboda lokaci a zina ja nafsi na ayoyin ba annabi yusuf alaihi salamu ya ba da fasara ta mafarkin sarki kafiri kaga har mafarkin sarki da ba aya da tabbatar da wannan sarki mumini babu ta to don haka har mafarkin kafiri ma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi fitar da shi ba tabbatar da shi sannan can lokacin annabi Yusuf ya zanna a cikin gidan kurkuku ya fassara mafarki na waɗannan mutane kuma ba a tabbatar da waɗannan mutane masu imani ba kaga har mafarkan kafirai kai mafarkin da ma aka shata ba gaskiya ba alkur'ani ya samu ya fita ya ce ya yarda in ya so shi wanda ya kirkiran tarihi kai shi ko ya zama positive ko negative kai shi ko mai kyau ko mara kyau gare shi ka zama mun ɗaya daga cikin su ba mafarkin shirya shi bai gani ba amma ya ce ya gani amma annabin su bai ce shi ke na ce a ina ai shi ke nan قضي الامر الذي فيه تستفتيان انا قاعد an قاعد mafarkin auliya wuce cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala fada ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى شيء الله وصورة إن أولياء الله الذين مصورة الله وليا الله فاصوروا بني سبا بكتشي الله تعالى كما أنا تراري سوالين سيش الذين آمنوا سوني وأن لم تسوك تفنتو لسفر إيمان وليا سنشك سنقوشي لإيمان وكانوا يتقون كما سنصفا تدسفا كسورة الله ما سورة الله تومي الله تبارك وتعالى لهم البشرى سنة بشارة على الدنيا سنة بشارة على على الآخرة لا تبديل لكلمات الله باب سنتشد واقع وأن كلمومين الله تبارك وتعالى ذلك هو الفوز العظيم wannan shine babban rabo mai girma wannan aya ce muka karanta to bari mu ji malamai suka fassara wannan aya abinda imamu imamu badruddin al-aini a cikin umda ya kawo yace daidai fadar Allah tabaraka ta'ala da yace lahumul bushra fil hayatid dunya waliye suna da bushara a rayuwar duniya yace hiya ruqya saliha mafarki na kwarai wato waliye za su rika gani mafarki na kwarai kuma mafarkin nan gaskiya ne duk yadda suka gani shi ya tabbata imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ibnu majah da imamu hakim ya inganta ya ya inganta shi kuma ya kawo shi a cikin musulmanku a riwaya abu salama daga abdurrahman dan ubadu tun sani ya ce abinda allahumul bushra fil hayatid dunya a rubu islamiya mafarki na kwarai yana daga cikin bushara kuma za mu ci nan mu ƙara a ƙara jumla da abin kurko wannan mubashara waɗanda su ne lahumul bushra to wannan mubashara din me asalinsu أخرج الإمام البخاري قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إيش أبو هريرة ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرة إيش ما أظن يزورع أن نبتع أولوك يومين كان في بعد أما يجمي يزورع مبشرة بشرى رضي قالوا صحابتك وما المبشرات يا رسول الله منين المبشرات قال الرؤيا الصالحة مفركي نقري شنو مبشرة هذا مفركي نقري أولياء قاش الله جل لهم البشرى في الحياة الدنيا تقول كشجاع أبو البجي مفركي أشن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسنة duk wanda ya karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka mafarki da wulakanci ba zai ci addinin wasu mutane ba a lokacin da yake cewa addinin wasu mutane ne yana yabon wancan mutane yana cewa addinin su addinin annabi Muhammad ne addinin su addinin shugaba sallallahu alaihi wasallam to abinda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma a sahih bukhari a sahih bukhari abinda ma bukhari ya fara da shi kitabu bad'il wahyi farkon bad'il wahyi yadda aka fara wahyi da manzo sallallahu alaihi wasallam to abinda in ka koma babu imamu bukhari babun أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فرق بالي بالي فرق أبن أكبر من الله صلى الله عليه وسلم بشي نوحي الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة ده مباركي أكبر كان الدين المسلم ما أن أرى tubalin shi akan harsashi akan foundation na mafarki kafin a fara daukar da awayar Qur'ani malaikar jibril ne sauka da mafarki aka fara imam bukhari ko isnadi haka ummi da aisha abinda ummi da aisha ta ce awwalu ma uji abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa in nawi fa kana la yara ru'ya illa ja'at misl falak as-subhi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko abin da aka fara mishi da shi mafarki mafarki aka fara da shi yace mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata shida duk mafarkin da yayi sai ya tabbata wata shida kafin mala'ika da ya fara sauka dab da saura wata shida ya cika shekara arba'in duk mafarkin da ya yi sallallahu ta'ala da sallam sai ya tabbata umar da aisha ta ce ya zama ma kwata kwata bayyan mafarki sai mafarkin ya zama da kasan faso wa alfiya ka san ba ka shakka a lokacin abin da ya yi kuma in ya yi ba ka shakka shi din ne ko wani ne to haka din manzo Allah ya mafarki umar da aisha ta ce kaji addinin musulunci shari'ar musulunci wahayin an aza tubalin su da harsashe shi akan foundation na mafarki haka mafarki ba bare na wuri mafarkin salihan bayan Allah shi ma a sunna babi imam bukhari ne babu ruqyas salihina babin mafarki na salihan bayan Allah shi ma ko isnadi wato harkan al-sunna maliki abin da sunna maliki yace النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyakkyawan mafarki na kwarai daga mutumin kwarai kashi ɗaya ne daga kashi arba'in da shida na annabta na girman mafarkin annabta haka ka ji ba na makamin annabta da girman mafarkin annabta su annabawa mafarkinsu kai ɗaya ne tabbatacce ne to haka salihan bayan Allah wato in su yi kyakkyawan mafarki salim ba Allah kashi ɗaya ne da kashi arba'in da shida na wato miliyan dubu wata na annabta aka ce abin da ake nufi da arru'iyar hasana in an yi la'akari da kyanta ko kyan fatarka don haka abin da malamai suka ce wani jin ali ce hasana ru'iyar hasana zahir ko ba'ina akwai da ke hasana ce zahir kuma akwai hasana ba'ina ka takallu bi ma'al anbiya alaihi salatu wassalam kamar mutum ya ga annaba ya magana da su cikin mafarki haka su duk malamai na dalibai ne mu haƙiƙai sun tabbatar da ana mafarkin ganin annabi kuma shi ne kai mafarki watan akwai abubuwan ma na ibada ne da mafarki muka same su yanzu kiran sallar nan kiran sallar nan tun daga rinda aka shar'anta shi ya wani kiyama ana ana kiran sallar to wannan kiran sallar ta mafarki aka same shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin sahabbai wanda mala'ika mala'ika ke sauka a ce ga sakon Allah amma Allah bai haka ba yasa ya sanar da wani ta mafarki wanda kira sallah wanda Imam Malik radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisi abinda ke magana akan mafarki yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rufin ya dauki watan katakai ya kuka ce guda biyu ya buga saboda mutane su san lokacin sallah yayi sai aka nuna wa Abdullahi ibn Zaid al-Ansari daga cikin Banu Harith watan cikin bacci sai ya ga watan a wasu itace guda biyu masu kyau sai ce kai amma ko idan kamar irin itacen da maza Allah ke nufi a same su a buga don a sanar lokacin sallah yake sai wani yake cewa a ba na sanar da kai abin da yake wannan ba sai ce bale kwarai da gaske ina so ka sanar da ni sai ya ce sai ya fara karanta da shi kiran sallah da ya zama sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake yi cikin mafarki manzo Allah ya ce gaskiya ne karantar da Bilal shi kuma ya tashi kiran sallah a kiran sallah na ta mafarki muka same shi anan ibn Abdul Barr ya kawo yace jama'a da yawa daga sahabbai sun kawo kissar mafarkin nan na kiran sallah ko kiran sallah a mafarki da aka samu da yawa jama'a daga sahabbai sun ruwaito riwaya wacce suke mai sun saba juna daban-daban kuma riwayoyi ingantattu ya kawo ya ce a wani mafarkin cewa shi Allah Zainab ba dujala ya gani wata ganga ce babba da ake bugawa ya ce don mutane su taru to an yi niyyar a samu da dujala abu buga domin mutane su taru ya ce cikin bacci sai Allah Zainab sai ce sai wani mutum ya taho gare ni kawai sai na shi da budujala budujala sai ce da Allah baka sai min da budujalan nan ce mi za ka yi sai ce za mu rika bugawa lokacin sallah a taru a yi sallah sai ce abu na koyar da kai abin da ya fi wannan ba sai ce eh sai ce to sai koyar da shi Allahu akbar Allahu akbar sai zuwa ka ci kiran sallah sai dan kuma gefe ya ce can kuma sai ya ce to in za ku tashi ku sallah kun gama wannan to kuma sai ya koyar da shi iqama ita kuma mu fara ta dai dai lafazan ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya zuwa kashi da ya farka sai zo jami'ar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha lahu ya haqqin insha Allah lalle mafarki ne da gaskiya insha Allah sai ce qum ma bilal fa aiki alai je ka karanta da bilal ya tashi bilal na yi an koyar bilal ya tashi ya fara karin sallah sai ga sai na Umar a guje sai na umar a guje na cewa wallahi an nuna min irin wannan nima da kwanuka wallahi na ga irin wannan ya rasu Allah ya zasa la qadra aitu mithla ma uriya manzo Allah ta zalla yace falillahi alhamd alhamdulillah alhamdulillah kaga an samu wani wani aiki daga cikin aikin musulunci a cikin wato mafarki kai mafarkin abbasu abbasu ya yi mafarkin abu lahabi bayan ya mutu abu lahabin nan da aka saukar da sura su kun suka bayyana kai shi amma da ya mutu abbasu sai na abbasu ya ce ya mafarkin shi ya gan shi ya ce ya hali ku cikin ce na cikin azaba ya ce amma duk daren litin ana sauƙaƙe mishi azaba saboda ya yanka suwai ba mi suwai ba ta yi yanka ta ta ba shi labarin an haifi sai na kuma ba wannan murnar da yayi da farin cikin da yayi ba ya yi ba akan matsayin manzo Allah yana manzo Allah ba ya yi ne akan matar dan uwansa ta haihu amma Allah bai so da wannan murnar ba wa mazannu bil abd alladhi dula umrihi bi ahmad masruran wa matan wahida me kake gani ga wanda shi kullum masoyin annabi ne mai imani ne kafiri farin cikin shi da manzo Allah ya amfane shi to a taƙaice dai wannan mafarki Imam Bukhari ya kawo shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo riwayar Abdurrahman As-Suhaili a cikin Rawdul Qulub ya kawo wannan riwaya to mafarkin ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi kai tsaye a sunna Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata da ana ganin sa a mafarki kuma ana ganin shi a bayyane Imam Bukhari babu yayin shi babu marar annabiya sallallahu alaihi wasallam babin hukuncin ganin annabi babu yayi mai imam bukhari da abu bukhari sai dai idan baka karanta sahih bukhari da ke gidanka ko dakin ka ba amma in dai zaka buɗe sahih bukhari da ke gidanka ko maktabarka sai ka ga babu marar annabiya sallallahu alaihi wasallam ya kore isnadi har ka abu hurairah abu hurairah ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqra duk wanda ya ganni a mafarki sai ya ganni da sannu zai ganni a fili wala ta masabi shaytanu bi ba za ta bai tsaya ba sai ce saboda basirun bi sabil gari kamar kiyami ya ta sa'a lokacin da za a ce ka'ina in wani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai wani ya ce shaytan wal iyadu billah kamar yadda wani mai amsa fatwa a ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ya ce shi tsare wal yazu billah kaga wannan kare da mafarki ne wal yazu billah to manzo Allah sai ya ce wala ta masal shaytan bi shaytan bi surantuwa da shaytan bi kama da ni shaytan bi fituwa sura kuma ya sake kawo wani hadisi hadathna mu'allaf bin asad shi ma har kan anas ibn malik radiyallahu anhu manzo Allah ya ce marra ali fil manami fa qadara ali wanda ya gani cikin bacci ni ya gani فإن الشيطان لا تمثل بي شيطان بي كما دني بي مثلتوا دني ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يساك الأول إسلامي حدثنا خالد بن خليل هل يزوى كان وأتم أبو قتادة أبو قتادة يا شيخ مضى الله صلى يا شيخ مرة علي فكرة الحق duk wanda ya gani ne gaskiya gani san ta gariyar gaskiya gani wannan ababu marar annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda musamman muhimmancin mafarki da an kare asuba manzo Allah juyowa yake da fuskar nan mai haske wani wata da goma sha hudu aqbala alaina bi wajhihi manzo Allah zai juyo mana da fuskar sa me manzo Allah yake cewa hal ra'a ahadun minkum min ru'ya akwai wani wanda ya mafarki in fasara mishi ana cewa assalamu alaikum da asuba da manzo Allah ya juyo ba maganar wani wa'azi ba ko wani kira ko wani sanarwa ko wani kaza a'a akwai wanda ya mafarki ta fara shi yanzu don Allah mafarki ne da muhimmanci manzo Allah zai bashi wannan muhimmanci wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi babu yayi masa ya fitar da hadisin wato takan jundubun wato tsamar tubun jundubin radiyallahu anhu abinda abinda yace mimma yukfiru an yaqula kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukfiru an yaqula li ashabihi hal ahadun minhum bi ru'ya daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbansa da ya jiyo daga sallar asuba sai ya ce ya ce assalamu alaikum sai ya ce akwai wanda ya farki ala bai kusa alaihi ma sha Allah ne kusa manzo Allah ya fassara mishi abin da Allah ya so ya fassara din wannan a tarbiyar ruya in muka ji in muka bi shi Imam Bukhari babi babi da yake kan mafarki don a san muhimmancin mafarki a sunna babi babi arba'in da takwas yayi ma mafarki babi babi arba'in da takwas Imam Bukhari yayi asalin bukhari saboda haka ganin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki da ganinsa kuma abinda ake gani a mafarki din nan wanda auliya ke gani malamai sun aza shi a cikin na shari'a ba wani abin da ya saba wa shari'a ba wani shari'a ba ce sabuwa wani yake zuwa da ita ko sun ga annabi manzo Allah ya ba su sallallahu alaihi wasallam ba wani shari'a sabuwa ba wanda ya ga manzo Allah manzo Allah ya ce mishi yanzu raka la'afar ta koma uku ko ta koma biyar ko kuma a maimakon su jira biyu biyu ko wata raka yanzu guda za ka yi ba a wani yin da ya taɓa zuwa ka tabbatar da cewa abin da suke gani abin da suke karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata sabon shari'a ce dukan su in kar za ka ga nawafilul khairi abubuwan da dama akwai shi sai a jaddada shi kuma ya samu wata hanya ta khususiyya domin musulunci shi ya gaji khususiyya yadda maza Allah ya keɓanta sai na Ali da wata khususiyya lakana mishi wurin la ilaha illallah wanda sai na Ali ya daɗe ita ya ya daɗe cikin ta ya tashi cikin la ilaha illallah amma maza Allah ta zuri ki shawarar sai ilmu yace ka faɗi zan faɗi la ilaha illallah yace la ilaha illallah hasu yace kai ma ka faɗa zan zan saurara wannan kaga tarkini ne na khususiyya to ire-iren wannan kususiya ne babu wata shari'a sabuwa wanda za a ce don haka a gurguji za mu tafi inda ta fi nauyi inda ta fi nauyi ita ce ganin annabi sallallahu alaihi a farke wannan ganin annabi sallallahu alaihi a farke ya tabbata yanzu dai ko ba komai ta shi sanar da su karanta sun isa manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya yarda da manzo Allah salihul amin kuma ya yarda da Allah zancen Allah Allah ya ce a gaskata manzo Allah in manzo Allah faɗa ba jinjina ba tun sama to wannan hadisin kada ya isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ana ganin sa a fili ba wani kauli da zaka yi manzo Allah ya tabbatar da ana ganin sa a fili hadisin Bukhari da Muslim da wani ga hadisin can da da muka rubuto na Abu Huraira yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaba wa la tamassalu ash-shaytanu bi Imam al-Bukhari ya tabbace wanda ya ganni a cikin mafarki da sannu zai ganne a fili a farke don haka duk wanda kaga ya dau mara kayyata ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma gini ba zai yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne da manzo Allah ce kaga kayyatawa masu cewa kayyare sufaye kayyare sufaye to to kai masoyin sufaye ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka ko kuma in za ka yi la'akari da abin to hankalinka ya fi haka tashi in ka kalli abin ta wata fuska to hankalinka ya fi haka tashi domin magana ta wuce sufaye ta wuce sufaye da shugaban sufaye ake inda aka ƙarya da shugaban sufaye wace magana sufaye ai sufaye su an wuce da sanin su an wuce da sanin su manzo Allah sallallahu alaihi suke ƙaryatawa dan manzo Allah ya ce fa sayani fi yadda da sannu za a gani amma mutum ya komo yana kawai lola da wasu kewaye kewaye waɗanda ba su da amfani kuma da ƙarshe ba su zuwa da wata natija don ka ƙare bayanin ka kam ba ka da nafsi guda wanda ya ce ba a ganin ba kuma lokacin da kake kokuwa da yaƙi da nassin da ya tabbatar da ana ganin shi kuma daga wa daga sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka malamai sun tabbatar da hujjojin ganin annabi da saduwa da shi abin yana da yawa abin yana da yawa hadisin isra'i da mi'raj kadai ya isa shahidi al-imam al-bayhaqi ya tabbatar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawa ya haɗu da annabawa gumin su gaba ɗaya kuma ya haɗu da ɗaiɗaiku ya haɗu da annabi Musa a kabarin shi yana sallah kafin ya je baitul muqaddas yace na ga annabi Musa na wuce da annabi Musa a kabarin sa yana sallah kaga manzo Allah ya ga wanda ya rasu to dukkan annaba ittifaqan ba wanda manzo Allah ya sama aidul hayati a irin wannan rayuwa da su ne kawai amma kuma tare da haka manzo Allah ya su ya haɗu da annabi Musa kuma ya wuce baitul miqdis ya sake haɗu da annabi Musa tare da sauran annabawa kuma ya musu sallah sannan aka yi ta'arifi ya rasulullahi ga ƴan uwanka annabawa annabawa ga shugaban ku sai na rasulullahi ta'arifin da aka yi kenan to sannan kuma ya hau sammai hadisin Isra'il da Miraji fa ya hau sammai ya tadda annabi Adamu kaga sun yi sallah da kan abin da suka hari kuma sama ta ya same shi sama ta biyu ya samu annabi Isa da annabi Yahya sama ta uku ya samu annabi Yusuf wa qad udiya shatara da husni an ba shi rabin kyau haka manzo Allah ya ce hadisai da tafi sama ta hudu ya zama annabi Idris sama ta biyar ya zama annabi Haruna sama ta shida annabi Musa sama ta bakwai annabi Ibrahim alaihi salam kowanne kuma wanda ba a yi magana ba marhaban bin nabi salih wal ibn salih maraba da da na kwarai da annabi da kwarai haka kowane annabi sai sun gaisa an tattauna sannan ya wuce ya tadda wani annabi kuma duk sun yi wafati a shi tabbas hadisin isra'i yana tabbatar da ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da waton annabawa da suka yi wafati maza Allah ya gansu kin tun maza Allah ya gansu a shi ana haduwa da wanda ya wafati kuma ta hukumar mu'jiza ce duk abin da kuma ya tabbata mu'jiza ga annabi ya tabbata karama ga wali haka malamai suka ce kuma hadisin na Isra'i ya kai haddin tawatur haddin tawatur balle ba wata magana ba ce wajila wajila ya kafu yadda bai tabuwa sama da sahabi arba'in suka aka rawaita hadisin Isra'i da Miraj daga gare su irin su Ubay ibn Ka'ab Usama ibn Zaid Anas ibn Malik Buraida Bilal ibn Umar Bilal ibn Sa'ad Jabir ibn Abdullah ibn Sa'id Uzayf ibn al-Yaman Samurah ibn Jundub سهل بن سعد شداد بن اوس سهيل بن سنان الرومي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن مقرون الاس عبد الله بن الزبير عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن اسعد بن زراره عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عابد عباس بن عبد المطلب اسماعيل بن عفان علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب مالك بن سقعه ابو بكر الصديق ابو الحمراء أبو أيوب الأنصاري أبو الدرداء أبو ذر الجفاري أبو سعيد الخدري أبو سفيان بن حرب أبو سلمة أبو أبو أبو سلمى الرائي أبو ليلى الأنصاري أسماء بنت أبي بكر عائشة أم المؤمنين أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذه أربعين هذه أربعين wanda aka wuce hadisi sura da Ibrahim da gare su wanda kuma wannan abin da ya faru a daren Isra'il da Ibrahim tsakanin manzo Allah da annabawa ba magana ba ce ta kallo irin na maji ai da wace an tattauna an yi maganganu an tattauna tsakanin su da juna bibi dai muradi da annabi Musa ne da manzo Allah koma wajen ubangiji ka roƙe shi sauki koma wajen ubangiji ka roƙe shi sauki manzo Allah ya koma ya samu sauƙin ya dawo manzo Allah annabi Musa ya sake komawa ne kuma duk ya yi fashi kuma aka yi wannan yanzu don Allah bai karanta wannan a sunna yana musu a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu kai in bai san sunna ba shi jahili sunna ne za ka sai rika cewa ƙailayen sufaye ne to ba ƙailayen sufaye bane abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam har kubobin da suka yi a daren Isra'i da Firaji kowa sai da ya tashi ya kuma ya gode ma Allah hudubobi wanda abu huraira ya rawaita ibn jarir ta kan ibn jarir at-tabari ya rawaita saka abu huraira da ibn abi hatim da bazzar da abu ya'la da baihaqi a dalail nubuwa sun kawo waɗannan hudubobin na annabawa daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaita kamar annabi ibrahim ila alhamdulillahi alladhi tafaddani khalila wa atani mulkan azima وجعلني أمة قانتا لله يهتم بي وأنقذني من النار وجعل وجعلها علي بردا وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما sai annabi Musa shi kuma maza Allah ce shi ma annabi Musa sai tashi ya yi Allah alhamdulillah alladhi kallamani taklima wa tabani bi risalatihi wa kala wa kalimatihi wa qarrabani ilayhi najiya wa anzala alayya at-taurata wa ja'ala halaka ali fir'auna wa najata bani isra'ila ala yadayya وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون النبي داود شي ما يدعش يبي الله الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الريح والجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب har aka kai shi ma annabi Sulaimana alaihi salam shi ma annabi Sulaimana ya tashi ya yabi Allah tabaraka wa ta'ala har aka kai annabi isa shi ma sai alhamdulillah alladhi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه حتى ورفعني وطهرني من الذين كفروا وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل تسيشو كما جاء كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين يبي الله لما زين جواني قال الله عز وجل الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولين والآخرين وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد النبي إبراهيم يشتو كنت إلا من الله duk wannan saka da kara'i da bira'i akai kuma da wanda suka yi wafati akai wannan don Allah mu tsina musu ana haɗuwa da wanda ya wafati kaga wannan bai san sunna ba saboda haka ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin mumkina abubuwan da ke yiwuwa suna cikin ƙarƙashin ƙudura ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala suna cikin ƙudura ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba su cikin mustahila ko kan babu wani wanda ya zana ganin Annabi sallallahu alaihi cikin mustahila ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ja'izi ne halal ne aqlan wa shar'an na'am sannan malamai na musulunci gaba ɗaya sun sun haɗu akan cewa ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama halal ne kuma yana yiwa yana daga cikin kudura ilahiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama mu'jiza ga waliyin da ya ganshi fili sai ya zama karara sai ya zama karara abinda malamai suka ce kenan sannan wasu inda ke musu ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi suna zuwa da su shubuhoyi shubuhoyin da suke zuwa da su kamar shi ai da ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban su za su ganshi suna faɗa haka ko amma ya kafa annabi su gaishe bayan rufat sai wani mutumin afirka suna nufin maulanmu shehu ahmad tijani watan sahibin kurbi wata dani khatul wilayati muhammadiyya shi suke nufi sai wani mutumin afirka zai ce ya gaishe sabu annabi su gaishe ba kaga wannan shubha ce wanda jahili suna iya ɗauka shi to wannan magana ba haka take bari kitarwa ce kawai kuma jahilci ne wato sun haƙuna abubuwan da ba a haƙunawa wato maziyya daban afdaliya daban maziyya daban afdaliya daban ba don wasu bisa ga taslimi jadalin an ji shin muƙaddara kan yadda suka ce sahabba annabin ba su gan shi ba wanda ita ma za mu zo kanta shi haka ne ko ba haka bane to yanzu misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban su ba su gan shi ba to mu ɗauka akan haka amma wasu su ba shi sun gan shi to ai zai nuna waɗanda suka ganshin sun fi sahabba zai nuna haka ko kaɗan maziyya ce la ta ƙasa bi abdaliya wanda bai gane bari bari mu shi wani misali sai na umar bin khattab radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ga dace yace in shi dan ya ga sai na umar a hanya sai ya canza hanya in ya ga shedan in shedan ya gansa a hanya sai na umar sai ya canza hanya amma ba a ruwaito in shedan ya ga sai na abubakar yana canza hanya kenan yanzu kenan yanzu sayyidina umar ya ga sayyidina abubakar ko ku a'a wannan maziyar ba za ta tabbata ba tun da ba a goyi tun sayyidina abubakar ba to annabi sallallahu alaihi wasallam dungurungun ba shedan ya taho wajen sa yana sallah ya ta kokarin ya kawo shi ka sa sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kama shi na shaƙe shi na kama shi na shaƙe shi na so in daure shi mun karanta na ko na so in daure shi har gari ya waye mutanen Madina su gashe da ita sai na tuna addu'a dan uwa na Annabi Sulaiman rabbi habli mulkan kenan ko la bigi da ahli min ba'di sai na sake shi to kenan yanzu sai aka sai na Umaru wanda yake dan ya hango yana canza hanya kenan wannan maziya ba ta tabbata ba tunda ba a ruwaito mu sai na Abubakar ba tare da ittifaqan sai na Abubakar gaban shi ittifaqan sai na Abubakar gaban shi to dai ne barka da wannan sai da su maka a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai sai na abu ya shigo maza Allah cinye sa tana buɗe ko kwabrin sai na buɗe sai na umaru ya taho cinye maza Allah tana buɗe ko ko kwabrin sai na buɗe bi ya zama shi ba haka ya tattare izarin sa duk wanda ya shigo manzo Allah bai gyara ba sai da aka ce ga Usman manzo Allah sai yake kinsa aka ce la ilaha rasulullahi duk wanda ya shigo mun ka gyara ba sai yanzu Usman zai shigo sai ce abala astahi min man tastahi min al malaika ba ni kunya wanda malaiku ke duk kunya sa wanda malaiku ke duk kunya sa to ba a taɓa rokin malaiku suna duk kunya sai Abubakar ko Umar kenan yanzu sai na Usman ya ci su a irin ko ku a amman kabar da manzo Allah ya tabbatar mishi ba ta tabbata ba tunda ba a rawaito ba sai na Abubakar da Umar ba irin shi ne kenan yanzu ganin annabin bai tabbata ba ga waɗanda ba su kai sahabbai ba in sun ga annabi bai tabbata ba tunda na sama da su ba a rawaito sun gani ba su ne sahabbai kamar yadda watan watan wannan maziya ta kunyan mala'iku ga sai na Usman ba tabbata ba tunda tunda watan ba a rawaito watan Allah malaiku na jinkai suna abu karba kaga wannan misali ila ila ishi kenan ai maziya ce la tabda bi afdaliya maziya la tabda bi afdaliya akwai wasu bayan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani su yace inna lillahi ibadi Allah na da su bayi ba annabawa ba ba siddiqai ba shuhada ba amma duk da annabawa da siddiqai ya ga bidhumul anbiya wa shuhada li shiddati qabil minha duk da annabawa da shahidai suna burin su saboda sannin kusancin su ga Allah kuma kowa ya san tsawon farko a daraja annabawa to waɗanda suna da wata maziyya ce wadda ba ta hukunta sun fi waɗancan ittifaqan ba wanda ya kai annabi ba annabi ba wanda ya kai shi girma da daraja to amma ga wasu kuma annabawan yadbiduhum al-anbiya wa shuhada wancan sunan shi maziyya wannan sunan shi afdaliyya don haka wani bayan shekara dubu ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani wali Allah kara masa yadda ba wai su shi wata jami'ar radiyallahu tabaraka ta'ala wannan sunan sa maziya tsakanin sa da sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko tsakanin sa da waɗanda suke sama da shi to don haka yau wannan sun hausin abin da ke bukatar tahlil tacewa to sannan kuma tambaya a ƙarshe ma wanda biye maka wannan magana yace dan me yasa annaba sahabbai ba su ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da suke da tsananin bukatar gare shi idan da suna da tsananin bukatar gare shi domin matsala ta faru tsakanin sai da fadima da sai na abubakar a siddiqu ta magana gado magana khilafa matsala ce babba a cikin sahabbai maganar ciki khilafa matsala ce babba amma manzo bai fito ba ya bayyana hili ya ce ga halifa na ko ko ga hukuncin gado na duk manzo Allah bai haka ba ko to sai suka ce to ai in gaskiya ne ana ganin annabi lokacin da aka fitna nan bukatar neman gani lokacin zai bayyana to ita ma sai ka tambaya sai ka ce to na ne mu ajiye magana ganin annabi sai shi kana musu shi ba kai da shi ba tare da Allah ya bari to ka da ana ganin shi a mafarki zai ce wannan mafarki ana iya ganin shi amma ba kowa ba in ce a ni ma ban ce kowa ba da ba ni ma ban ce kowa ba in ce dai ka yadda ana ganin shi a mafarki ya ce na yarda in ce to ina so ka bincika mana littattafan tarihi kam wane ne me yasa ba a ruwaito ba an yi mafarkin wanda shi ka shi an yi mafarki manzo Allah ya bayyana ya ce ya warware idan matsaloli ko ko shi ma mafarkin tunda ba a gani a mafarkin shi mafarkin za ka kai shi ko inda ka kai wancan ganin ina fatan an fahimci wannan abin yana da dukka cewa ka yadda ana mafarkin ganin annabin ce ya yadda sai ce to me yasa ba a ruwaito annabi a mafarkin ya bayyana ya ce ke fadima ga yadda za a yi kai abubakar ga yadda za a yi ko ko ga halifa na duk ba a ruwaito mu Allah ba da a mafarki ba kenan yanzu tun da ba a ruwaito ba shi ma mafarkin za a kai shi wancan kwando tun da kai inda kai gani ka rubuta kuɗi tallafi ka fa haka dole zai tabbatar da ashe rashin ba a ruwaito an gani ba bai kore ba in zai kore ba to har mafarkin mutum an kore don shi mafarkin ba a ruwaito maza Allah ya bayyana to a ruwaito maza Allah ya bayyana ya zo a mafarki ne ya ce ga warware waɗannan matsalolin to kaga kanan in yana da shirya in Allah na rufe shi da arziki zai gano ashe duk abin da ba a ruwaito din ba yana nuna ya kora to sannan ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a sahabbai kamar yadda suka ce sahabban ba su gani ba shin sahabban ba su gani ba to shi ma matsala ce wanda za mu tattauna kanta sahabba annabi sun ga annabi bayan fatiha ya tabbata kuma a nasusa a littattafai da sunna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fili fa zalla sallallahu alaihi wasallam damratu ibn sa'alaba ya ganshi wannan hadisi watan tabarani ya roce shi a cikin al-mujammal kabir al-mujammal kabir abin da yake cewa zamura ya ce na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ce ya ya rasulullahi ka roƙa mai shahada ka roƙa mai yi shahada ka ji sabo ne ko shahada manzo Allah sallallahu alaihi da ya daga hannu maimakon sa Allah bayan ya ji manzo Allah ya mai roƙon ka shahada sai manzo Allah ya ce Allah ka haramta jinin sa'ala ba ga kafirai kar su kashe fa'ala ba kashi kar su kashe fa'ala ba yace Allahumma harrim dababtu dama ibn fa'ala ba al mushrikin ibn fa'ala ba Allah ka haramta jinin sa ga mushrikai da kafirai don haka ibn fa'ala ba shine zamura zamura ce ni tun da samu wannan certificate na san ban mutuwa yake duk yin ta rikice sai in rusa in shiga kawai in rusa in shiga yace wata rana sabai suka ga ina kai hari ina kutsawa ina kai dauki ba ruwa na hankali kwace suka ce wai don Allah ne yasa kake haka yace wallahi in kuka ga na zabura na sheka a guje manzo Allah ne ke hango ya kara aliyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fabu can bayan kafin sai ga manzo Allah can gudu don haka in na tausa na janna sai na dangana da ni yace in na kai za ka ba tsoro yace in na kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai in yi kwana kuma in jiyo sai in ga manzo Allah ya komo cikin ɗan uwana sahabbai yace in kuma na garzayo na garzayo ba tsoro sai na sai na ratsa gumin kafirai na kawo haɗin da kuke yace ya tara aliyan nabiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani karara don haka da mutum musa'ala ba ya rayu rayuwa mai tsawo tsabarani ya roci wannan الإمام الهيثمي ابن الزاهدي نور الدين الهيثمي يجي إسناده حسن وأن كسا وأن ابن حجر يقول تأتي الكسام في سبيل الصحابة كما يقول كاو تأتي تعجيل المنفعة shi da ibn hajar al-asqalani kaga yana cikin ya yadda da yana cikin malaman sun tabbatar da ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas Abu Hujji as-sahabi al-jalil isa Abdullah ibn Abbas Abdullahi da Abbasin ya ce ya yi mafarki wata rana ya mafarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya farka bai ta tunani bai ta tunani sai ya shiga wajen ɗaya daga ummu hatim mu'minina aka ce ko dai ummul mu'minina maimuna ce ko kuma idan ita ce Khalid ko kuma ummu Salama da ya tafi wajen ta sai ta fito mashi da madubi madubi ta fito masa da madubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ke diba Abdullahi ibn Abbasin yana diba madibin nan kada al'adar madibi da in ka diba ga huska ko yana diba madibi sai ya ga bai ga huska shi ba sai ga manzo Allah cikin madibi bai ga huska shi ba manzo Allah ya gani cikin madibin wannan ibnu hajar shi ma kawo wannan kissa saboda ban mamakin da karama sai na ban bakin na ganin annabi bayan yayi fati ta fuskan madibi shi ta madibi lokacin da wakila shi da Usman ta tsaga zai ga manzo Allah kuma saga wani ya gaishe kamar jibi wani ya gaishe cikin rumtsin yaki duk gashi ibn hajar ya kawo wannan kissa ya dangana ta zuwa ga ibn abi jamra cikin bahjatul nufus da hashi tawuji ta sahih bukhari sa'id ibn musayyib daga sahabbai ne akwai sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib a ayyamul harra lokacin da yazid ya kawo mu madina hari ya zamana an ya fatattaka sahabbai da madina kwana uku kwana uku ba a jami'in sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in lokacin sallah yayi sai ibnu sayyid ya ce sai in ji kiran sallah daga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke kiran sallan a kai manzon Allah ke kiran sallan da kai shi in ji hadisi ibnu musayyib mutum da sun tabbatar da haka kuma abin mamaki har ibnu taymiya ya kawo wannan karama ya rubuta shi cikin ya kawo shi ya zara cikin karamomin sahabbai karamomin sahabbai jin sautin manzon Allah bayan manzon Allah ya rubuta jin sautin manzon Allah to kai ku duk inda aka ji sauti kana mamaki dan an ga wato zatin ko ko kuma a ruhu ya haɗu da ruhin sai ba a mamaki don haka sai idun musayyid to yanzu sai mu koma ko wannan kaɗai muka tsaya hujja ya fi kama samu domin babu hujja kamar a ce manzo Allah ya ce mu rika yi muna murada muna dawo da ita babu hujja kuma a ce manzo Allah ya ce to yanzu mu ɗauki wannan matsala da baki ɗaya da ta hukuncin ganin annabi a fili shin ya take a wajen malamai ya take a wajen malamai na da da zai a yimma su sun yadda ya suka fahimci wancan zance na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yanzu mun koma cikin malamai ibn al-hajj za mu fara da shi shine na daya ibn al-hajj a madikan abin da yake cewa ru'yatul nabi sallallahu alaihi wasallam fil yakabati babun dayyiqun ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a farke kofa ce mai kunci mai kunci kwarai da gaske ko ba mu musu ai mai kuncin ce ai sai ta zama mai kunci take da tsada in ta zama kowa na ganin to zai tsada ta don sai da shi da shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zama kowa na gani a sai dai maza Allah ke bance shi da wani abu mai tsada in dai za a ba kowa a to shi ne da ba za a ba shi to da haka mu ma muna tare da ibnu al-hadi cewa babun zayyibu ko ba ce mai kunci kallam ne kaula zalim yace ai ma wanda ma haka za ka samu gare su ba su da yawa kadan ne kuma ala sifatin azizin wujuda wa suna kan wata sifa wadda mai wuyar samu yace kai yanzu ma in an ga dama ana iya cewa babu ma samun watan ga galibi bai yiwa shi ma sai ce galiba don kai ya rufe sai ya ce ya ce bal udimat kai ma wannan ganin ba ta samuwa amma sai ce galiba ga galibi don kai ya rufe gaba ɗaya saboda zalika fadlullahi yuti man yasha ya ce ma ana tare da kuncin kofar tare da wuyar abin la nunkiru man yaqulu hadha min al-akalim ba mu musul daga akabirul awliya wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne sai ce alladina hafizahum Allah fi zawahirihim wa bawatinihim wadanda Allah ya ce ya zaka su ba su inji wato ibn al-hajj har ibn al-hajj na daga cikin malaman da sun tabbatar da ana gani annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rafa ba kare da su bayan da kamar da wasu suke gani waɗanda harkan ma sa su aka yi cikin ta ba su da alaka da ita ni ban ga dalilin da za a ce mai wannan aƙida ta tajisimi ta tashbihi ta kafir ta kowa a ce shi ne zai yi bayani da ana ganin annabi ko ba ganin annabi ga wannan cin amana babu ahaliya babu ahaliya akan wanda zai yi jawabi zai yi bayani akan matsala a ce zai yi bayani to don haka dai wannan magana ta malamai ce sun tabbatar da haka القاضي شرف الدين هبة الله عبد الرحيم الباكري أشكل توصيفه والإيمان abin da yake ya kawo magana Imam Imam Bayhaqi a cikin al-Iqan yace annabawa annabawa gabaki ɗaya ce rayayyu ne bayan an karbi rayuwarsu an dawo musu da rayuwarsu ana dawo musu da rayuwarsu kamar shuhada don ka hankalin kai sai ne ka ce kai ban ci an dawo bayan sun sun rasu a dawo musu da rayuwarsu aka ce ka shuhada ita dan yi kusa kusa shahidai ma da ba su kai su suna suna da wannan matsayi eh don hankalin ka ya dawo shahidai ma na da wannan kuma alqur'ani ne yace kada ku ce ma waɗanda suka yi shahada sun mutu yace a bal ahya'u inda ahya'u rayayyu ne ahya'u to lalle man tabbata shahidai suka samu bai yi ce annaba sun rasa ta ita ce karamar darajar suke karamar darajar annabi abinda shahidi ya samu to saboda haka al-imam al-bayhaqi yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annaba daren Isra'i da Mi'raj kuma ya ba da labari akan duk abin da ya hadu da shi yace kai daga ƙarshe ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala harrama al-ardha an ta'kula luhum al-anbiya ai Allah ya haramta ma kaza ta ci naman annabawa don haka kake tunanin an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam can a Madina ɗakin mu'mina Aisha don haka yana can kamar da itiqadin wasu da haka yana can ko ya zama ƙasa ko ya zama ƙashi wal iyazu billahi kamar da suke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana nan raye yana nan raye imam al-baziri yace wa qad sumi'a min jama'atin min al-awliya fi zamanina wa qablu annahum ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil yaqin yace mun samu labari an gani jama'a da da kauliya amma zamanin mu inji hibatullahi baziri yace amma zamanin mu da kafin zamanin mu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hili hajjan ba da wafati hibatullahi al-imam al-bazi al-qadi abubakar ibn al-arabi daga cikin malamai dai duk wanda muka daga nan duniya musulunci ta san ko wane ne ba wani da za a koma ana mamare wannan wane ne wannan wane ne a'a ba a dagawa sai wanda duniya musulunci ta san ko wane القاضي أبو بكر بن العربي المالكي أتكين قانون التأويل abin da yake zahaba sufiya ila annahu ya tafi akan cewa su baya sun tafi akan cewa din wato bawan Allah ya samu safai tsarkin zuciya zuciya ce ta tsarkaka rai ce ta samu tsarki ya tsarkaka ya yi watsi daga ala'iq da kuma asbabu na duniya da jaru da dukiya da hulɗa ya ta samu Allah gaba da ya yi watsi ya kai matsayin kulillah sun mazafin fi sabbi min Allah ko ya ce to a wannan ya ce Allah ta baraka ta lana mai ko innan zukatan kashfi wara al malaika wa sabi aqwalam ya ga malaiku ya kuma ji maganganun su wa qala ala arwahi anbiya wa sabi aqlam kuma ya tsinkai ibn al arabi ba mai tafsiri din nan ibn al arabi al maliki ba ibn al arabi ba wato wato wannan al hatimi ba shi ba a'a ibn al-arabi al-maliki dukkan sun yadda da ibn al-arabi al-maliki malamin al-qur'ani ne don yana tafsiri ahkam al-qur'an malami ne na kin kara to shi ke tabbatar da cewa wasala ala arwah al-anbiya in sun samu safadi suna tsinkaya akan arwah al-anbiya kuma su ji maganganun su ibn al-arabi ga maganar da yake ka san can kana aisha to ai maganar su fa yake cewa su fa sun ci kamar kuna aka yi shiru in bai faɗi maganar da ke karo da wannan shi ma ya kaji ba ka kawo maganar mutum baka soke ta ba kai shuru ba ka ji da ita ba to bari ma ka ji tashi matsayin kaman sai ce wa yatul anbiya wal malaikati wa sama'u kalamihim mumkinu min awliya karamatu wal kabina kuba yace ai ganin annaba da mala'iku da jin maganganunsu abu ne mai yiwuwa ga mu'minai ta fuskar karama kaga ibn harbi al-maliki dan kuma ganganun nan ba su bin malamai su jibi malamai suka ce akan matsalar ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai dai ra'ayin su na wahabiyancin da ya tsira jiya jiya shi zai goge shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda kai shekaru dubu da ɗaruruwa a kuma wannan ba zai yi ba sultanu ulama isuddin ibn abdussalam a cikin al-qawaid al-kubra shi ma ya tabbatar da ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kawo magana ibn al-hajj tare kuma da tashi kuma shi ma yana da wata kissa wanda can gaba za mu zo ta in gaba ta zakawa shi dai izzuddin ibn abdullah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sai al-imam abu abdullah al-qurtubi al-imam abu abdullah al-qurtubi mai tafsirin na qurtubi to shi ma a littafin shi at-tazkira fi ahwali al-mawta wa umuri al-akhirah التذكرة في, في أحوال الموتى أمور الآخرة يكاو مغنغنو مسمى لما يشي قال شيخنا أحمد بن عمر أحمد بن عمر ياشي موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا أنا yace annaba sun yi fati ba ma fati bane irin namu ordinary mutane a sun faku ne bari fakuwa ce ga bari yace la nudrikum ba yanzu sun faku din nan ba mu iya fuskar su wa in kanu mujudi ne ko da ke suna nan sai ya samu gaba wani misali ya ce to a haya'un kuma rayu ne wa zalika in baka gane ba kal halin jil malaika kamar halin malaika yanzu muna ganin malaika to kenan babu su haka haka annabawa ko da bamu ganin sun suna nan kuma rayayyu kamar yadda bamu ganin malaiku kuma suna nan kuma rayayyu yace ka hadin malaika fa innahum mawjudun samammi ne kuma ahya'un amma wala yarahum ahadun min nau'ina irin mu wanda akan sifan mu da halin mu bai da su sai ce mi sai ce illa man khassahu Allah bi karamatin min al-awliya sai wadanda Allah ya kebance daga waliyyi sai wadanda Allah ya kebance daga waliyyi in ji al-Imam al-Qurtubi yana nan a cikin tazkira fi ahwal al-mutawar wal akhir al-Hafiz ibn Abi Jamra al-Maliki al-Hafiz ibn Abi Jamra al-Maliki shi ma ya kawo maganganunsa akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba mai musu shi ba mai musu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai jahilu bi qudratil qadir sai wanda ya jahilci kudur ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma na biyu ce bi wa annahu munkiru li karamati awliya kuma mai musun ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam hili yana musun karamar waliyai yace ma asubuti ha bi da lafiyar sunnati waqi'a tare da kuma karama ta tabbata a sunna mabayyana hujjat islam da imam al-ghazali imam al-ghazali a cikin al-mansub min al-salat yana cewa wanda ya shiga dariƙar sufa ne daga cikin abin da in tafiya ta yi tafiya yake samu zai fi samun mukashafat mukashafat kashi yace hatta innahum fi yaqab fi yaqab fi yaqab fi mushahidin al malaikati wa arwah al anbiya wannan zai hujjatu islam abu hamid al ghazali yace za su rika ganin malaiku da arwah na annabawa wa yasma'un wa yasma'un minhum aswat za su rika jin sautin su wa yastajisuna minhum fawaida kuma su rika an so fa'idodi sai ka ji wani ya tambayi manzon Allah ya ce ya Rasulullah menene matsala kaza menene kaza ina so warware min matsala kaza ina da damuwa kaza duk yana karkashin mu yake tabi sunna minhum fawaid su rike iktiba su su da daga gare yace kai har halin da ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya kai karshe yace al-imam Asifuddin Abu Muhammad al-Yafi al-Yamani al-imam al-Yafi al-Shafi'i a cikin rawdar Riyahi a cikin hikayatus salihina babu kafin sabi abin da yake cewa zancen su da yake talakanin khalilu na hadda annabi ibrahim yace kaula kake wannan magana gaskiya ce la yunkiru illa jahilun bi ma'rifati ma yaqulu alayhi yace babu mutum wanda sai wanda ya jahilci halin waliyai sai wanda ya jahilci halin waliyai abin da ke shigowa gare su na ahwal abin da suke mushahada shi na malakutus samawati wal ard yace ba ka ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawa duk suka mutu ya gansu ya ga annabi Musa a nan ƙasa a cikin kabarinsa ya ga jama'a ta annabawa kuma ya ji daga gare su yana mai kitaba da su ya gansu saboda haka ya karrara kuma ya yi zance da su baka da baka za ka ce ya karrara duk abin da ta karrara annaba ja da lai abiya da mu'jizatan ja da lai tsauriya karrara duk abin da ya tabbata ga annabawa mu'jiza ya tabbata ga waliyai karrara sai alhafiz ibn hajar al-asqalani al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari shi kuma yana magana akan watan abin da watan wane ne sahabi kan magana wane ne sahabi ka san tarihin sahabi wanda ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko wanda ya sadu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma manzon Allah yana a cikin hayat to sai ya kawo yace don haka wannan tarihi ya zara duk wanda ya tabu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ranar litinin din kafin a sanya jikin din nasa mai tsarki a cikin kabari alaihi salatu wassalam kafin haka to sai samu annabi sallallahu alaihi to wannan ba a ba a lissafa shi sahabi saboda ya samu annabi sallallahu alaihi ba cikin irin waccan rayuwa ba ta jiya yanzu wata rayuwa ce sabuwa sai ce in kuma ka ce haka nan shi ma za a lissafa shi daga cikin sahabbai to sabbin ba su kare ya ce domin me wanda ya ga annabi sallallahu alaihi cikin kabarinsa bayan an sa shi ma kenan za a yi fashin sahabi yace walau fi hadhihi al-a'sar ko cikin wannan zamanin ne kuma karnin takwas ne bake magana yace ko cikin wannan zamanin ne ko karni na tara ba na ɗari takwas da wani abu ya rasu da hamsin da wani abu ya rasu shi ibn hajar yace ko cikin zamanin mu kenan in manzo in wani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zai zama sahabi yace a'a da zaran bayan wannan rayuwar manzo Allah ya wafati to su ba ta tsaya yace wa kadhalika man kushifa lahu anhu min al-awliya fara'ahu haka wanda aka yi wa kashfi daga awliya ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma in kace duk wanda ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo sahabi su ba ta kare don haka yace to tare da ta ala dariqil karamati alta ta fuska karama shi ya ga annabi ta fuska karama don haka ibnu hajar ya tabbatar da ana kashfi a ga annabi sallallahu alaihi wasallama baya wani ta fuska karama to sannan imam qurra ibn jabari shafi ibn jabari shafi a cikin al-ism al-hasib min kalam sayyid al-mursali a muqaddimarsa yace ya rubuta littafin nan al-ism al-hasib to sai wani fakara ke aika ya ce kawo shi littafin kuma saboda azzalimin sarki ne ya san in dai yana nan ba abun da zai hana shi ya karɓi littafin ko da karfi to shi ne sai ya ce fara'aitu sai da musulmi ina nan ina addu'a ina addu'a Allah tun kuɗe mun sharri wannan mutum Allah tun kuɗe mun sharri ya ce fara'aitu sai da musulmi sai daga sai da musulmi ina gehen shi hagun shi ya ce sai maza Allah ce me kake so ya ce ya rasulullahi kai man addu'a ud'ullah li wal muslimina ya ce kai man addu'a ni da musulmi duka baki da sai ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka hannayensa masu girma yace ina kallon shi yana addu'a yana addu'a har ya shafa fuskar shi mai girma ya shafa fuskar shi mai girma yace ranar alhamis ne ana nan kwana biyu ita ce aka ce mutumin nan ya wuri ma ya baka saboda addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-allamatu mullah aliyul kari daga cikin malaman suka tabbatar da ana saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mulla aliyul kari mai littafan nan da yawa mulla alil qari a cikin sharh ash-shama'il a jam'u wasa'il fi sharh ash-shama'il ya kawo ya rabin ibara a awatan ahda yace hasilul qawli ne matabbacin zance ne anna ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam ya kadar da la tasbihu ruhu da kabri wasu suna rigima cewa to yanzu an ce ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya taso ya fito daga kabarin sa yace ba dole bane yace ba dole bane ana magana kudura ta gunji ba dole bane ba dole ba ne ce ne anna min karamatul awliya'i anna Allah ya khariqu lahumul ujuba mulalil kare tana da karamun wali sai Allah ya ya yaye musu hijabi abin da yake makka yana can bai taso musu dan shi kawai yace bala ma a aqlan wala shara wala adam ba abin da zai hada wannan ko a hankali ko a shara ko a hada anna alwali huwa bi aqsal mashriq mulalil kare yace wali a can nisan mashriq gabas mai nisa أو المغرب كل يوم ما ينسى يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة ساترا ولا حاجة يزم هنا كم مغرب هنا كم مغرب ده أقصى المغرب كده كوكو هنا كم أقصى المشرق amma Allah tabaraka ta'ala ya sanya ba ya yaye hijabi zan ba hijabi tsakanin shi da azbati sharifa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam بأن يسأل تلك الوجوه كما تأتي sai mu lalin kare ƙara kawo abin yace sai sai Allah tabaraka taala ya mai da hijabun su zama kamar gilas su zama irin transparent din nan abin da yake can kana ganin shi ka gilas abin da yake can kana ganin shi to haka Allah zai mai da duk wujuban gaba ɗaya su zama kamar gilas yana ganin shi yace saboda haka sai ya zama waliyi zai iya ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa nahnu na'lamu annahu alaihi salatu wasallam hajjun fi qabri mun tabbatar da manzo Allah raye a cikin kabarin sa haka manzo Allah ya kare ya ce kuma Yusuf ke yana sallah yana komi to don haka din dai annabi irin annabi Musa ma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi yana sallah to ai wannan ba abun mamaki bane ko kadan cewa an haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama wato an yi zance da shi wasu alihi alil ashiya ko an tafi shi wasu abubuwa wa annabi yujibu anha وهذا كله غير ممكن شرعا ولا عقلا wannan duk ba abu musu bane ga hankali ko ga shari'a haka ma kaga wannan zancen mulla da yin kare ibn hajar al-haythami al-makki al-faqih ibn hajar al-haythami al-makki al-faqih a cikin al-fatawa al-hadithiyya ya kawo an tabbata shi akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun musa wasu kuma sun tabbatar ya ce kan an karhu ba'dun wajawwazahu akharuna wa huwa al-haq ya ce wasu sun musa amma wasu sun tabbatar kuma shi a gaskiya cewa wasu sun tabbatar din ya ce ya sarraha cewa daga cikin karamomin auliya al-imam al-ghazali ya tabbatar da haka al-imam al-bariz wanda da muka tabbatar da magana shi ibn hajar al-haythami al-makki yace ghazali da bariz tajuddin sulki da al-afif al-yadi wanda muka kawo shi da shafi'iyya da Imam al-Qurtubi da Ibn Abi Jamra daga Malikiya kai duk sun tabbatar da ana ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka yace wata rana ma shi Ibn Hajar al-Haythami al-Makki ya kawo wata hikaya da wani wali wani wali ne ya zo wajen wani faqihi wani malamin fiqh sai isko yana karantawa sai kawo wani hadisi shi wannan faqihin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai waliyin nan ya ce a a haza hadisun batilu hadisin nan ƙarya ne manzo Allah bai faɗe shi ba sai baki ne ce sai a kai kuma manzo Allah bai faɗe shi ba ya ce ga nan gaban kai na faɗin bai faɗe shi ya ce ai ga shi nan kusa da kai kuma a ji wata karama shi fa saboda karama wannan waliyin ta ta na shi yana cewa ga yanan ko da yake ba sai ga manzo Allah ga sai baki ne ya ga manzo Allah manzo Allah yana cewa manzan Allah ce manzan Allah na cewa ni ban ce ba ni ban ce ba kuma wa ya kawo wannan magana ibn hajar al-haytami al-makki a cikin al-fatawa al-hadithiyya akwai wanda maganganu ba ƙaryarin su ba bane kamar da suke wasu ke dauka al-imam al-manawi al-imam al-manawi ash-shafi'i a cikin faidul kadir faidul kadir yanzu in ka tafi kasuwa akwai faidul al-faidul kadir na sharhin al-jami'u kadir yace abin da yake cewa duba liman ra'ani har ya kai watan tuba liman ra'ani wa liman ra'a marra'ani wa liman ra'a marra'a marra'ani wannan hadisi ne da aka sani ne na ruya to abin da malawi yace wal arifuna masana Allah ya rawar fi adami hissi ya kasata suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-malawi ya kasata bayyin hatta qala shi Abu Abbas al-Masudi yace ga Abu Abbas al-Masudi yana cewa law itajaba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarfata ayni ma ajabtu nafsi min muslimin da manzo Allah zai zai faku gaba ina da kyaftawa ba zan da tafkai da cikin musulmi ba manzo Allah zai faku wa gare shi Abu Abbas al-Masri in jiwa in ji watan al-Manawi in ji al-Manawi al-Imam al-Manawi a cikin al-Faid al-Kadir wannan magana take ya kawo maganar Abu Abbas al-Masri saboda haka yace ila an qala wa hadha al-maqamu in asura ala an-nas yace ko da yake mai tsananin wuya ganin annabi fili mai tsananin wuya ganin annabi fili yana da tsananin wuya yace to la yaqulu bihi kathirun fa huwa mai sauki ko da wasu ko su ba yarda ba shi wannan duk abin da yake mai sauki ga Allah abinda Allah ya sauke shi komai wuya shi mai sauki ne yace wa in asra yace wa kullu muyassaru lima khuliqa kowa abin sauƙaƙewa ne ga abin da aka halice shi kan shi faman ahallahu Allah li maqamin salin li maqamin salin wato duk wanda Allah ya cancanta da shi zan mazuwa ga wani makami mai wuya fa huwa indahu min ashalil umur ya fi komi sauki ya fi komi sauki ya fi komi sauki a cikin faidul kabir wannan magana take in mutum ya je ba ne ibnu al-imad al-hanbali ibnu al-imad al-hanbali daga cikin malaman sirah yanzu ka tafi kasuwa za ka ga littafin shi shadaratu zahab fi akhbari man zahab na ibnu imad al-hanbali sanan ne ibnu imad al-hanbali ya kawo tarjuma suyudi ya zo wajen tarjuma imamu suyudi rahimahullah sai ya kawo qissa shaykh abdul qadir ash-shadili ba sai da qadir jin ba sai da qadir ash-shadili a cikin littafin sa sai ya ce imamu suyudi ya ce ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta a farke faƙala ya shi hadisi maza Allah ya ce ya malamin hadisi maza Allah ke tabbata mashi cewa imamu su malamin hadisi fa qultu lahu ya rasulullahi amin ahli aljannati ana ni dan aljanna ne qala al-amma maza Allah ya ce fa qultu min ghairi azabin yusbiq yasbiqu yace to ba wata dai azaba ba sai azaba ta shi ta riga ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika zalika haka ne haka ne to bari ka ji abin da ibnu imam al-hanbali ya ce ibnu imam al-hanbali ya ce wa manaqibu la tusabu ai ana maganar man kabobin imam sufi ba su da iyaka ba su da iyaka kasratan wajen yawa kaga ya nisa fa wannan shi ya yaji ana ganin annabi sallallahu alaihi kuma ya gaskata imam sufi ya ga annabi kuma ya nisa fa ganin da imam sufi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manaqib darajoji za ka yi ciwo manaqibu la tusabu kasratan ولو لم يكن له من الكرامة إلا كفرج المؤلفات مع تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا yace ai kan ma ka tafi talibobin imam suyuti kadai sun isa karama talibobin imam suyuti kadai da tadqiqin su da haririn su ya taji ya kware ne shi ya ishe shi karama balle a tafi ga irin wancan manyan karamomi ne amma ka gani a tafi can ta kata ibnu imam al-hanbali ya tabbatar da ganin annabi sallallahu ta'ala da sallam a farke ma'ana a fili al'allamatul alusi malamin tafsiri nan mai ruhul ma'ani yana tafsiri juz'i wata mujalladi wajen ishirin al'allamatul alusi musuma sun yi da al'allamatul alusi malami ne mai tsoron Allah kuma na sunna kuma mai tafsiri wanda tafsiri yana daga cikin marajiku na tafsirai ruhul ma'ani to abin da ya kawo da ya kawo wajen saukar annabi isa annabi isa zai sauka karshen zamani kuma zai aiki da shari'a manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ce to ta ina zai karbi shari'a zai karba ne ta ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai karba ko zai karɓa ne daga malaman da ya sama a zamaninsa ya kawo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi isa zai zo kuma in yazo zai tsaya gaban kabari na duk abin da ya tambaye ni sai na amsa mashi duk abin da ya tambaye ni sai na amsa mashi sannan yace da yanzilan ibn maryama thumma la in qama ala qabri wa qala ya muhammad la ujibanna zan amsa mashi yace to ai haduwarsa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rauhaniyar su su haɗu wannan ba abuwa maki ba an musu bane za ka sai na isa alayhi salam zai iya haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tambaye shi koli ya karanta da shi shari'a ga baki ɗaya don ya aiki da ita wannan ba abun mamaki bane yace faqad waqa'atu yatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da fatihi li ghairi wahidin min al-qabilin ai ganin annabi ya tabbata in ji al-imam al-alusi ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ga wasu daga waliyai kamilin na wannan al'umma wal'akazu minhu ya karata kuma su karbi wani abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karata kai kaga duk malaman duniya malaman musulunci sun yadda ana haɗuwa da manzan Allah kuma ana karɓar wani abu daga gare shi kuma a aiwatar da wannan wa saqa qissatu shaykh Abdul Qadir al-Jili shi al-Alusi dan ya baka shawari da ya kawo kissan nan ta ima ta shi da Abdul Jili da sallallahu alaihi wasallam ta bayan alhakin na ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun shakarar ta ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kai ina ga kowa na san shi na abu ba kai yace to ni ina ni ina wa'azi ya rasulullah ban san komai ba ina ni ina wa'azi cikin wa'annan mai mai malamai manzo Allah yace buɗe bakin ya buɗe bakin sa ya mai tofi uku yace kafin la'asar abin da nake ji yana yunkuruwa a kirjin na wani iri sai gashi zuwa al'asar kan kujera yana ambaliya da ilimi to wannan kisba ce al'alusi sai ya kawo wannan kisba ta sila bukadar jeri ga ta sallar ruwa kaga shi ma ya tabbatar da ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-baihaqi a cikin kitabu hayatul anbiya hayatul anbiya shi littafi ma al-imam al-baihaqi kaban ma wata magana shi littafi ya su kutum ba wai mas'ala ya tattauna ta cikin wani littafi littafi ya mata na musamman yace annabawa rayuwa ne za su san Allah ya ga annabawa da rin Isra'i da Mi'raji sun yi magana sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da fatuwoyi ma fa har da fatuwoyi sai da rika kawo fatuwoyin annaba da suka yi maza menene matsayin kaza menene hukuncin kaza duka sai da ya kawo to abin da yake da kace sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci samawati kallamu mukallama qala wa yace kullu zalika sahih yace wannan dukan shi ingantacce ne dukkan shi ingantacce ne abin da yake ya faɗa ke a cikin hadisi biya al-imamu al-qabi iyal a cikin littafin shi imanul mu'lim bi fawaid muslim al-imamu al-qabi iyal a cikin fawaid muslim imanul mu'lim bi fawaid muslim sharhi ne na muslim sahih muslim yayi shi imamu al-qabi iyal ne wannan a shifa da muke karanta abin da yake faɗa wato ya ambaci annabi Musa da annabi Yunusa yace wa sarra ya fi wasu ilau yadullu ala anna zalika yarahu lailatul usriya bihi yace ya gansu a cikin daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi riwaya riwaya abul aliya ko da ulama abbasin watan ya dai kawo irin hattabiyar su da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani to saboda haka ya ba da amsa shi ma bulqabi ya abin da yace yace inda shahidai za su samu wani matsayi ban ga abin da ya sa annaba ku za su rasa wannan matsayi ba in dai shi za su samu matsayi ban ga abin da zai hana annaba su samu wannan matsayi ba al-hafiz az-zahabi wannan almajiri ibn taymiya ne babba al-hafiz az-zahabi ne siyar alamin nubala ne tarihul islam yana daga cikin waɗanda sun tabbatar da ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya rawaito a cikin littafin shi siyar alamin nubala ibn sam'un al-wa'id ibn sam'un al-wa'id shine Muhammad ibn Ahmad ibn Isma'il Abu Hassan ibn Salmon al-Wahid yana da cikin manyan manyan salihan bayan Allah abin da yake faɗa abin da yake cewa wata rana ibn Salmon al-Wahid yana wa'azi to akwai wanda ake ce ma wani babban wali Abu Fatih al-Qawwas shi Abu Fatih al-Qawwas yana cikin sahu haka shi yana kan mimbar yana yana wa'azi shi ibn Salmon al-Wahid yana wa'azi can sai ya ga Abu Fatih al-Qawwas yana dangin gidi haka sai can an ɗauki lokaci kaɗan sai sai ɗan dawo da ya dawo sai ibn sakun alwa'id sai kalle shi sai ce ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamik hada yace manzo Allah ka gani cikin baccin da naka ko sai ce i kaga shi ya ga ya gama kaga shi ya gama manzo Allah fili kenan shi kuma ya gama manzo Allah cikin bacci kamar wani tudin wani duk da annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani ga wani na ganin shi a mafarki ga wani na ganin shi sallallahu alaihi wasallam a farki wannan wata kibda zahabi a tsayo alamin bala kuma da ya kawo wannan bai ce ƙarya ba ce bai ce ƙarya su baya ba ce kuma ibn kafir a cikin albidaya wa nihaya sai da ya tabbatar abin da ibn sa'ud ya ce ai don haka dan na ga kana mushahadar manzon Allah dan haka na dakata dan ka inta da kai dan ka inta da kai kaga shi yana ganin manzon Allah a fili ibn sa'ud abu fatil kawas na ganin shi wasan a farke ya ce da za a sakta wani wasu Allah ya tambaye ta to ibnu kasir ya kawo wannan shi ma a cikin albidaya wan nihaya abdullahi bin siddiq al-rumari a cikin littafin shi shi ma ya tabbatar da ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga muhaddisai na mu'asirai na wannan zamani wanda shi abdullahi bin siddiq al-rumari ya rasu ne 1994 1990 ko yanzu kamar shekara ashirin da uku kenan ko kamar shekara ashirin da uku ashirin da uku biyar su shi Abdullahi bin Siddiq al-Gumari amma malami ne wanda duniya ta san shi a fagen hadisi Abdullahi bin Siddiq al-Gumari ya faɗa a cikin al-Mutrib min mashahiri awliya al-Maghrib al-Mutrib min mashahiri awliya al-Maghrib to nan ya faɗi wannan ya kawo kisa shi Zainab radiyallahu tabaraka wa ta'ala da wilayar shi yani da sauransu to a ciki ya kawo bayanin tabbatuwar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam muhammad ibn wa ibn allah as-sadiqi al-maliki mai dalilul salihin shaddar riyadu salihin shi ma ya kawo wannan tabbatuwar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn battal ya tabbatar da ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa masu cewa fatayarani bil yaqaza suna fassara shi cewa tashin kiyama ce yace to ai wannan magana babu ko bukatar ta wata yace domin su huta ba har ga tashin kiyama ba ce idin dai ce nan ne dai nan ne dai yace to dan tashin kiyama kowa zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an wanda ya ganshi a bacci can a duniya ko ma wanda bai taba ganin shi a bacci ba a duniya a ranar tashin kiyama daga al'umma sai ya ganshi yace duk al'umma manzon Allah za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سواء من رآه في النوم أو من لم يره wanda ya gashi ko wanda bai gashi saboda haka wannan magana ta hili ce to ga annabi sallallahu ta'ala a ai yanzu mu ci gaba da karatu kawai inda ta eh in ya so sai mu sabon shiri kuma haduwa da annabi sallallahu ta'ala sallam da karban sa haduwa da annabi sallallahu ta'ala da karban wani abu a wajen manzo Allah an fahimta a haɗu da annabi sallallahu alaihi a karbi wani abu a wajensa ba nan tafi kauri mai ita ba ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi jami'a haɗu da shi ya karbi wani abu ana zage zage da soke soke to a haɗu da a haɗu da wanda yau fa a karbi wani abu a wajensa ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan bari mu jiya al-imam al-hakim a cikin mustadrak da isnadi ingantacce al-kashar bin muslim akan watan daga ata'u al-qurasani ata'u al-qurasani abinda yake yace na zo madina sai na hadu da biyar sabit ibn qais ibn shammar biyar sabit ibn qais ibn shammar sai tana bani labari tace lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala tana bashi kissar babanta ita biyar sabit ibn qais ibn shammar shi sahabi ne babba da manzo Allah da aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجعل بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لو أن آية تتوكا يتسابق تسيسي بابا يكوما جدا ba abin da yake sai kuka sai kuka ya zama za Allah bai gane shi yace ka ina sabitu aka ce ya rasulullahi ai yana tun gida musu kuka kawai ke ce a je a kira shi da yanzu ce lafiya yace to ya rasulullahi ina gudu kar wato ayyuka za su lalace ni ba ma sani ba ko sun lalace saboda ni mutum ne mai murya mai kara idan ka sallah su fika haka in yana sabi tun qais na magana da kasan an sa last week yace to kuma Allah ya ce la tarfu aswatakum kuma ya ce an ta habada abalukum ni yanzu ba sani ba ko aikin sun lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ina sabit ko ka dan ta'ishu hadida wa tamutu shahida wa yudkhiluka Allahu aljannata bi salam yace kai din nan kai ai za ka rayu rayu kwarai za ka rayu rayu kwarai kuma ka mutu shahidi kaga manzo Allah ya ce ni shahada ne yace kuma Allah ya shigar da kai aljanna cikin zaman lafiya yace to sabitu na nan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai lokacin sai na abubakar to dai ji yaƙi ne mama ta da su kafin nan gwani sai ya yi shahada da ya shahada a yaƙin ya mama shi shi sabi tukul kai sun shi maka tunan da ya shahada sai wani ya gan shi a cikin mafarki da ya ga wani a cikin mafarki sai ce to zan baka sako lokacin da na yi shahada aka kashe ni cikin musulmi wani ya kwance sulkena ya ɗauke shi ya je ya ɓoye wani wuri kuma ya kihe shi da tukunya wuri kaza kuma ya kihe da tukunya ya ɗauki kafa ya aza ka ga yi wasu da wurin da kuma inda aka ɓoye da an ma sa tukunya an kihe sulken a wurin da yadda sifar ya dame kuma wa iyaka ka shedinka an ta ƙula haza ulmun fatu zayyi abu ka shedinka kada ka ce mafarki ne ka tozarta maganar ka ce magana mafarki a magana banza ce ka tabbatar da wannan sakon ka isar da shi ka ji ba da sako a isar da shi ko a karbi wani abu yace ka karka yadda wa iyyaka an taqula hadha hulmun fa tudayyi'u ka shede ka sai da mai ka shede yace in ka je ka faɗa ma amirul jayyi ga wanda ya dauke man sulki na ko ba cikin kafirai bane cikin musulmi yace sannan kuma wannan kenan in ka isa madina ka ce masa ina abubakar ana bi na bashi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wani na bi na bashin kaza wani na bi na bashin kaza kuma ni ina da bayi bawa na wani ya ambaci sunan bawa ya ce na yanta shi na yanta shi da ya taho sai ya faɗa ma amiru ke shi aka tafi aka sami alin yadda ya faɗi wurin da ya faɗi da kuma yadda ga shi kunya an lullube an kihe sulken sabit bin qais bin shammata an kihe shi aka bude aka daga tukunya haka aka janye kafar shi aka daga tukunya sai aka ga sulki kuma ta mafarki ya aiko da wannan sabon kuma ka bi kan dakon da yake ba iyaka ka shedin ka kada kai irin na dan wahabiya ka ce mafarki ake banza ne ba su zai yi abu ka so zanta shi a'a ka tabbatar da ka faɗi sabon shi kenan shi kuma wancan kaga shi ma bai irin na yan wahabiya ba yace haba kai kawai kai baka da hankali a ce wani ya aiko ka banci ya ya rasu ya aiko ka kawai kana so ka haɗa rigima a ce mu wani barawo kaga bai kai haka ba yace a a a tafi a bincika aka tafi aka bincika aka samu sulkar kuma aka zo wajen sayyidina Abubakar Siddiq aka faɗa mishi wannan aka ce ga abin da yace ga abin da yace yace in kuma ka tafi wajen Abubakar sai ya sake maimaita magana ya ce wa iyaka an tafi hada hulun ka zo da yi abu fa a taba ku akbara ni akbara fa uji da al'amuru kama akhbaruhu aka samu abu kamar yadda ya bada labari sai da abubakar as-siddiq kuma ya zartar da wasiyyar yana nan a cikin watan al-imam al-hakim mustadrak na imam al-hakim imam al-hakim ya ce hadithun sahihun ala shartu shaykhaini yana akan shartin bukhari da muslim wannan kenan akwai kissar maliku tarihi ba kaga wannan dai hasilul qawl ashe ana ganin wani abu a mafarki ko a bada ko a mafarki kuma a je a yi wata sunna ta tabbatar da sannan hadisin maliku da shi ma ya mafarki ana fari a madina lokacin sai na umaru bai sai ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce ya ya rasulullahi istaghfir ummati ya rasu Allah al'umma ka tana cikin mawuyacin hali kai mata istisqali haka nan ma wata magana ce kai mata istisqali ashe ana roƙon manzon Allah ya yi istisqali ana roƙon manzon Allah ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam to da ya tafi yayi wannan tafsir sabbil ummatika da dare sai mafarkin manzon Allah ya tabbata shi ya ce ka je za a ba ku da ruwa ina muku albishir za a ba ku ruwa kuma ka tafi wajen umaru ka yi masa albishir ka ce na ce kina mai albishir za a ba ku ruwa da maza Allah ya bashi wannan umarnin ya amsa ya je ya aiwatar ya ɗiwar da wannan safa an aiki shi kenan kuma ya je ya isa sannan bilal a cikin mafarki maza Allah ta ce ma hadin jefawa bilal bilal wannan wace ne kauracewa ce ta kaurace mana ya koma sham dan ya zama shi shekarar da shekaru racce ya ce ma haɗin jafawa bilal watan bilal yana farkawa an yi sake bacci bai sake bacci ba ya ɗaura tsinci sai madina sai madina kaga maza Allah ya bashi umarni cikin mafarki kuma ya karɓa ya aiwatar kawai muna nahnu fi wadi wa fi wadi al-akhar mu muna cikin wadi na sunna amma su suna cikin wani wadi wanda ba su san abin da ake ciki ba ba su da duriyar sunna kwata kwata kaga dole su yi tafa ma da irin wannan rikici ibn asakira ya kawo wannan kisa ta bilal al-alamatu zarqani ya kawo kissar ganin annabi sallallahu alaihi wani mutum ya ga annabi sallallahu alaihi cikin bacci yace je wuri kaza ka tona za ka ga rikazi ka dauko kuma ka dauka an baka sai aka saba ga rikazi sai ce ba sai ka kasa biyar ka ba da kashi guda ba kuma da safiya sai ya ta waye inda manzo Allah ya faɗa mai cikin bacci ya tafi wuri ya tona kuma ya samu rikabi da sun jahiliya rikabi kenan zarkan ya kawo shi a cikin sharhin muwatta yana a babin rikabi to inda malamai suka yi ta sabani to yanzu manzo Allah ya ce mashi ba ku musulmi ba ku musulmi kuma ya ta inganta a hadisi man ra'ani fil manami fa qad ra'ani man ra'ani fil manami fa qad ra'al haqqa wala yatamassalu shaytanu bi haka kuma da suka ce su gaskiya sai ake da wani hadisi ba ku musu haka wata suna na shahada haka wata suna na shahada shi ko watan sultan ulama izuddin ibn abdul salam sai magana shi sai ta shahada su yace ai ba a musu mafarki duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi din ya gani amma in sunna ta taho ana aunawa har a rinjaya ai sunnoni ma waɗannan ba wanda suka bayyana kayan mafati annabi sallallahu alaihi wasallam ai sukan zo su yi karo da juna kuma a yi tarjihi ko a yi tarjihi yace don haka mun tarjihi zamu me ya inganta ya tabbata kafin wafatin manzo Allah abin da ya tabbata ya inganta wa firri kadil khumus don haka wa firri kadil khumus za mu yi amfani da shi mu aje wannan cewa la khumus ba dan mun kare ta shi ba a sunoni ne guda biyu ko muka yi tarjihi sai a kanka ka gani don haka in an ce Allah ya zalla tambaya ake a ce menene me manzon Allah ka gani me yace maka akwai ma'auni shari'a sai a auna a gani shin wata shari'a ce sabuwa da ke karo da abin da manzon Allah ya bar mu a kai ta ce a a in ba ta karo to sai a karba tana shi na wajen sayo in kuma tana karo a babu musu in an gane sallallahu wanda ya ganshi in dai mai gaskiya ne an tabbatar da mai gaskiya ne sai a ce to an ban masa abin da ya gani din amma ba za a bar abin da dan yana karo da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari al'umma akai ba to duk abin da auliya suka ce sun gane sallallahu ba mai karo ba mai karo da shirkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawafil khairi ne wanda manzo Allah har ya koma ga Allah yana fadaitarwa rayuwar shi gaba ɗaya ta tafi akan kwadaitar da ake istighfari a ita salatin Allah a ita la ilaha illallah a ita istighfari a ita ibadu shi ne kawai suka karɓa ta hukka kususiya ba ba wani abu ne sabo babu wata shari'a sabuwa ko kaɗan babu wata shari'a sabuwa ko kaɗan saboda haka yanzu wannan shi ne ɓangaren watan muhadarar na biyu kenan mun ji mafarki mun ji gani a bayyane ya tabbata a wajen malaman duniya gaba ɗaya na dalilai yanzu duk sun tabbatar da cewa in ba shi babu mufadi'a wasu ɗan tsirarun ɗin bid'a su ne ba su yarda da ana ganin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ganin annabi sallallahu ya tabbata domin manzon Allah ne ya tabbatar da ana ganin shi to yanzu magana wadda ita ce bangaren wannan hadara ta mu shine girman hadarin wanda bai ga annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ya ga shi to ya san ya je baka shi cikin hadari ba domin hadari babba yin ƙarya ordinary ƙarya ma haka adatar hadarin da ba karimi bane domin ita ke sa a buga ma mutum mala'iku su buga ma mutum tambari cewa wane makarici to in Allah tabaraka ta'ala da mala'iku suka buga wane kazzabun shi ke nan amal ya lalace ko mutum ba zai gushe ba wala ya zalu rajulu ya kazibu wa ya taharra al-kalima hatta yuktaba ila Allah kaza wannan fa ƙarya kenan to balle ƙarya a babban janibi ƙarya a babban janibi shine ƙarya a dangana ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ƙarya yanzu in dai akwai ganin girman annabi cikin zuciya shi zai ma annabi jara'a wanda girman annabi cikin zuciya shi zai ma annabi jara'a ya ce ya ga annabin akan bai ga annabi ba ko annabi ya ce akan bai ce ba ko kuma jin auliya suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka abun mai sauki ne ko kuma ya dauka abun wasa ne dan duk wani abin da ke karantawa kenan yanzu wani wanda addinin shi ma ba wani kyakkyawan riko da addini daga gare shi amma ya rika busa ba cewa ya ga annabi ko rika kare mutane ce ya sallallahu alaihi wasallam akan ƙarya ita wannan musiba ba karma bace to abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ƙarya gare shi Imam Bukhari ba da yi babu girman kaza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu girman zunubin wanda ya ma'ana ƙarya ya kore isnadi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la takdibu alayya kada ku yadda ku yi ƙarya kada ku yadda ku yi ƙarya fa innahu man kadaba alayya falyalijin nara duk wanda ya man ƙarya kawai ya shiga wuta ba wata wato ya shiga wuta kawai ya shiga wuta kawai wani ya zo billah isnadi na biyu ya kore isnadi ta ka abdullahi zuwa ka abdullahi da zubair abdullahi da zubair dan shi yake cewa na ji ba babana abdullahi da zubair me yasa yace kama la tuhaddisu inni la asma'uka tuhaddisu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulan wa fulan wanda yasa kai ban jin kana ruwaito hadisi kamar da suwa da wani suke ruwaito hadisi sai yace makanai yace inni la ubariku yace wallahi ban taba ruwa da manzo Allah ba lakin sabitu ya kulu man karaba alayya fa ya ma qa'adahu min an-nar abin da yasa nake kafa kafa da takatsantsan na ji manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya man ƙarya ya tanadi wurin zama da cikin mutunta ya tanadi wurin zama da cikin mutunta yanzu mai karanta wannan zai yadda ya ma annabi ƙarya bai ga annabi a mafarki ba ko bai ga annabi a fili ba ko ya dauki ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai sauki to ya ji abin da manzo Allah ce bare ta bawa muqada ko nan Imam Bukhari ya saki kawo wani isnadi na uku ta ka Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku farko ya ce kada ku ambaci sunana ma'ana ku sa ma ƴaƴanku sunana wannan farko ne kuma kada ku yi alkunya da alkunya amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga sayyidina Ali sallallahu alaihi to a ƙarshe sai ce marra'ani fil manami fa kadar ani kaga hadisin da magana ganin annabi da magana yi ma annabi ƙarya hada su don haka in za ka yi wannan muhabara dole sai ka yi taɓa wannan jarruba ga gida ka tabbatar da ganin annabi abin da ya tabbata sannan abin da bai tabbata ba shi kuma a tsawatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ra'ani bil mal faqad ra'ani fa inda shaytan la yatamassalu fi surati wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya ganni a mafarki ni ya ganni ni din ne amma kar ka ci ko kar ya ci an ce manzo Allah ya ce in an ganshi shi aka gani ya zama wata dama da zai yi amfani da ita dan yau annabi kai yace ya fi annabi akan ƙarya sai manzo Allah ya kwaba yace to duk da haka wa man kadaba alayhi muta'ammidan duk wanda ya ƙarya gare ni da gangan fa ya tabawa ma'adahu min nar ya ya shirye wurin zaman shi cikin wutar jahannama saboda ya ma annabi Allah ƙarya to yi ma annabi ƙarya da ni ya kwatanto alaihi a wajen Allah bai da kama bai da kama kamar yadda wancan ƙaryata annabi bai da kama girman laifin ƙaryata annabi manzo Allah ce ana gare shi wani ce ba a gani shi ba ƙarfa ba to haka ma wanda bai gani bai ce ya gani domin wanda ya haka ɗaukar yake yi abin mai sauƙi ne wajen waliyai to ba mai sauƙi ba ne kamar yadda waton allama al-muhaddis shekul islam الشيخ شريف إبراهيم صالح الحسيني أشكل للتابع شيء مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان أنا لي بيان شروط الرؤية عند البعض shi fa ganin annabi kada a dauka magana ce mai sauki wallahi sharuɗa gare ta sharuɗa gare kai da kanka in an in an faɗa maka ba wai kai ka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba nemo wanda ya gani kai da kanka zaka ce wannan aikin in kun gila ce bane cin nemo wanda ya gani eh zaka ce ba ka iya ko kuɗi za a biya ka in ka ji sharuɗa domin yace an tambaya qalu fil ila hal maqam al-ijtima' bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alama taqaddama wa ya'lamu shuruṭun mu'ayyana akwai wasu sharuɗa mu'ayyana da ke tabbata akan sai sun haɗu sannan a ga manzo Allah ya yi fal jawabu amsa yace i in ji shi watan watan shashar Ibrahim Maulana shashar Ibrahim Sadiq Hussein radiyallahu anhu yace na farko dai safa'ul qalbi sai zuciya ta tsarkaka sannan ake iya ganin manzo Allah wa salamatuhu min al-killi wal hikd sai zuciyar ta kubuta daga killu da ki da hikd wal makri da makir wal ujubi da jinka wal kibri da girman kai wal hasadi da hasad duk sai ta wanku ta kubuta gaban waɗannan sannan ta sannan mai ita ke ke ganin manzo aw ya tsarsi kuma sai ya ba ganin kai da shi kanshi ya ba ganin kai ala ahli muslimin ya ba ganin ya yi musulmi wa min ha yana daga cikin dalilai sharuɗa mai ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda ka koyewa bai ba kowa ba yace wanda la yaqba alil ganin illa an kashfin fakina wanda arzikin gobe ya ba mu Allah bai ce mu ajiyar ga gobe yace a dun bai ce mu ajiyar ga gobe ce sai wanda an mai kashfin cewa abun ba ko ka ba shi gobe ba kowa ba ne a naka ne haka Allah ya rubuta naka ne to shi ɗin ne za a bashi amma ba abin ka shiga asibiti wanga abin naka ne ko gobe ka bashi kai dai za ka mamme shi ba to bai bari sai dai gobe ka kawo abin da gobe ya komi gobe ya kawo abin da gobe za su ya ce sannan kuma an yi kuna mutakayi da bilkita da suna sannan ya zama ya zama bai kan shi da alkur'ani da suna duk mun ɗin shi ni Allah ya ce ni manzo Allah ya ce sannan zai iya ganin manzo sannan zai iya ganin manzo Allah la tadayyatu shay'un min al-bidai bai addini da wasu abubuwan da ba su da asali ko tushe ga alkur'ani ko ga sunna an caje su an bincike su ba su da asali ga alkur'ani ba su da asali ga sunna bai rikon su sannan zai zama ga annabi wa min ha wa huwa azamuha an yaqta jami'a maqamatul islam yana daga ciki ya yanke dukkan maqamatul islam din nan wadanda su fa yake karanta ba shi ne al-islam wal iman wal islam wal iqan yaƙini duk ya sake waɗannan ya wuce su sannan wa adadu ha mai ka alifi makani makami dubu ɗari biyu wa sab'atun wa arba'una alfa makani wa tis'atun wa tis'u wa tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una makami makami dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai da ɗari tara da tis'in da tara duk waɗannan makamin masu yayin su na wani ta kamar sannan a kai makama ai mun karanta su cikin mulkin zumuri ko an tuna abdul hadi sha'rani an kawo su cikin mulkin zumuri yace fala budda liman haqa lahu maqamul akhad an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajawi hadhihi maqamat kulli babu makawa duk wanda zai zan yana da matsayin ya karbi wani abu daga manzon Allah waɗanga makamai su ya ce nasu duka sai ya zo ko amrun azizun fi fuqara hadha zamani sai wannan al'amari ne mai a sufaye wannan zamani kaji abin da kabirul auliya yake bari yanzu don haka don Allah in ka ji wata magana mai kama da shirme wadda ku kan layin ta kusa ba cewa wani ga annabi sallallahu sallah ma in ka bi shi sallah ma in ka bi shi bai iya ta ko bai tsare ta ba sallah in ka bi shi bai iya ta bai tsare ta ba a lokacin da auliya sai sun taka duk sun wuce wannan zango sai sun taka wannan makamai dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai da ɗari tara da tisɗin da tara. Ƙara Imam Sha'arani. Al'imam Sha'arani shi shakshar Ibrahim Salis sai ya kawo kisa. Ya ce wani mutum ya zo da Al'imam Sha'arani. Sai ya ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi wani abu daga manzo Allah sallallahu alaihi a farke. Al'imam Sha'arani ne don su suna da kashi na. Suna gani har hanci. Har ya ga irin inda yake daidai ya gama kame shi sai ce ba da ya ce tsakaninka da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai makami dubu kaza dubu ɗari kaza dubu ɗari ka zo tsakaninka da makamin ga na annabi ya ce amma in kana musu za mu tattauna da kai akan makami makami goma su ne da ƙasa ya ce in ka amsa min tambayoyi na tura yadda ya ce duk tambayoyin da ya mai cikin makamin nan na ɗaya zuwa goma bai wuce su ba bai amsa su ba ya ce saboda haka ya ce ya afi a tafi su abu mai ya ce mai amfanin makudi da ƙarya ya ce kaga annabi ga annabi mai amfani shi saboda haka ya ce wa an ajibar alamun yadda a makaman da bai sirake duk wanda ya da'awar makami lam ya sila ilai ji mu da bishin ba mai tijiya bai yi da shi kawai duk wanda ya da'awar makami za mu kai shi to kaga daga cikin haɗarin mai cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi tun nan ya haramta ma kanshi ganin annabi saboda duk wanda ya da'awar makami lam ya sila ilai da abada shi kuma ibn abdul sharani yace man idda'a maqama lam yasil ilayhi uqiba bi hirmanihi abadan ma asha tun zai shekara dubu sai ta ga wannan mutsayi wannan makami ya haramta maka shi har abada ya mutum ke yadda ya haramta maka shi wani abu da gani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka dan uwa wallahi duk waɗanda ke da irin wannan abubuwa wallahi a tsawace su su shiga taitayen su أي الناس خلوا الهدلة وقفوا محمدا وإلا كروا الدهر بالدبران saboda haka in sha Allah saboda lokacin da wannan muhadara kai da nace bangare uku gare ta na farko tana da bangaren da Allah subhanahu ya tabbatar da ana ganin shi a mafarki kuma in an gan shi a mafarki za a gan shi a bayyane Allah sallallahu alaihi wasallam za ka kai dai abin da ya tabbata gare ka kai imani kai imani da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce za a ganshi lalle za a ganshi annabi ya ce za a ganshi sallallahu alaihi wasallam lalle za a ganshi don haka kai imani da za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa kuma kai ta roƙo ka zamo cikin waɗanda manzo Allah ya ce za su ganshi amma ba aikin ka da ba da ka yi da'awa ƙarya ta shigo ƙarya ta shigo to ba magana ganin annabi ne ba a sai dai a tanadi wurin zama cikin wutar jihar wal iyazu billahi to me amfani haka me amfani haka ai ka zanna kana shauki cikin kana annabi salati kana tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe ya fi in Allah ya maka wannan arziki ya ma arziki babba ya fi kai ƙaryar abin da baka samu gare shi ba kuma wasu suna ganin kamar su saboda jahilci suna ganin cewa waliyai da ke cewa sun ga annabi sallallahu alaihi kamar magana mai sauki ce su ma sai su yi da'awa suna gani a abin mai sauki ne ko ko a sun haɓaka matsayin waliyan ne har suke ganin abin da waɗancan waliyan Allah ya girma su da su bai ba wani abu da su ma suna iya ko su ma sun samu to kaga wannan jahilci ne babba jahilci ne ba shi na lokaci sun wulakanta darajar waɗancan waliyan don su sun ganin ba da hawa sun samu ba da hawa sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam babu da hawa kuma sun haɗu da sallallahu alaihi wasallam babu da hawa kuma na so sa sun tabbatar duk wanda ya ji wannan maganganu daga malamai ya tabbatar da haka sannan kuma ya yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to haɗarin yi wa annabi ƙarya ka san ba al'amari bane mai sauki saboda haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu imani da tasdiki da yaqini a cikin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu tasdiki da yaqini a cikin dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗanda mu basharat waɗanda muka ji su ne wa dangane annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu Allah ya bar arzikin su Allah ya tabbatar da mu cikin kadamin da zai share mana hanya har zuwa can Allah ya tabbatar da mu akan kadamin da zai share mana hanya har zuwa can Allah ya tabbatar da mu akan digadigan da akan tafarki ya tabbatar da digadigan mu akan tafarkin da shararra ce har zuwa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana mana wai fadlan mana mana fadlan muna fatan Allah saka alkhairi wadanda suka taimaka a cikin gudanar da wannan lamarin Allah saka musu alkhairi da wadanda suka taimaka a cikin yaɗa wannan saka babin yaɗa labarai لا ساك مستقيم لا ولا موافقة لا ترى من الوسيلة صلى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المحمد لله رب العالمين